Vale. إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إنك الشيخ ادري لنا بهذا المحفل والسعدي من الله تأتي لنا بسفر بسير عن كاو أجيا cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya gaya mana duniya ba kuma ba ce Allah sai ya kira mu zuwa aljanna da kuma duk abin da ya santa na aljanna din nan aljanna farkon ta kyauta ce ta Allah baiwa ce ta Allah kyauta ce ga ta nan ba su da iyaka sannan tsakiyar ta kuma yarda ce ta Allah sannan ƙarshen ta kuma haɗuwa ce da Allah tabaraka wa ta'ala kamar dai wato hawa hawa musulunci islam iman insan din nan to haka aljanna ma take farko kyauta ce ta Allah ka baki ɗaya ga kyauta nan maya maya za a yi kai a ciki sannan tsakiyar ta kuma ana cikin wannan daɗi Allah ya tsara wani daɗi kuma shine yardansa ana cikin wannan sannan ya tsara wani daɗi kuma haɗuwa da shi kenan lillazi na hasanul husna alhusna sabarun muqaddam ne ko yawa yawa alhusna ay aljannatu aljanna ta tabbata lillazi na hasanul wa'annan da suka kyautata suka yi ihsani anta abudu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to aljanna ta tabbata ga wa'annan da suka yi ihsani birru suka kyautata birru juri da komawa ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa Allah tabaraka wa ta'ala wa ziyada sannan kuma da take alal jannati bayan an ba su aljanna kuma za a ƙara musu akan aljanna din nan me dafi akan aljanna din nan shine wato ganin zatin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji da mai girma da ɗaukaka idza atakallahu aljannata in ya shigar da bayi Allahumma ja'alna minhu Allah ka samu a ciki wa afada alaihim ni'amahu ya karanyo musu ni'imominsa zahiratan wa batinatan ta sarri da ta koye duk wannan abu da aka faɗa ya same su wata na'amu yan aljanna suka ni'imtu fil jannata a cikin aljanna muddatan zamani min zamani daga cikin zamani ya tajalla lahum sai Allah ya bayyana gare su hal azizukum Allah ya tambaye su tabaraka wa ta'ala wannan tajalli ba na ganin bane Allah zai ce musu in tsara muku kuna neman ƙari فيقولون فين الجنة أسكتت الله تبارك وتعالى يا ربنا يا أبنجي جمه هل لهذا من مزيد ينزو أن أبن كلام أفيدة أشيك وأن النجم ومن ذلك يسكي أبن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما سبقني وجاء الله أسمن تاما سيدين كان يقاغني kuma duk abin da za a gaya kun nan ka san ba haka sai dai in ka ji gani yanzu duk wannan abin nan da muke ciki ya ubangiji akwai daɗi bayyanta wujuhana ka haskaka fuskokin ya ubangiji wa fa'alta lana wa fa'alta lana kai mana kaza kai mana kaza su ta faɗa ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu inda dai tambaya shi ya san da akwai tabaraka wa ta'ala wannan ma godiya ce ga shi ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu rizwani yadda ta ubilluhu alaikum zan tabbatar da ita a gare ku ba zan fitar da ku ba ba zan yi fushi da ku ba shikenan an gama duk da baki ɗaya ba mutuwa ba cuta ba tsufa ba ko sai a zo da mutuwan ma abu sa sufa rago ma a yanka ta ma gaba daya a ce shi da nan ma an gama ai haka wannan abu daɗi ko din ne wanda kake ciki dai kana tsoron cuta ko kana tsoron mutuwa ko kana tsoron wani abu ya auka to a ce sai an gama to Allah yake yarda ta uzilluhu lakum to idan saukar da tabbatar da ita alaikum a gare ku fala asqatu alaikum ba zan yi shi a gare ku ba بعده بايو أبدا هر أبدا شيء باب تمشي فكان هذا يوانا يضمن تو أفضل شين ما في بيجي لهم دقريس من الجنة تز وانا مجانا ما تفع الجنة تأتي كما شيء كنا شين الله يجتوى رضوان من الله أكبر يدن الله يتجمع في كرما بعد حقاد bayan tili na zamani da kuku bai kenan ko bayan tili na zamani kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tajalli a gare su kuma hal azidukum kuna so in kara muku yan aljanna sai ku na sai hal li hadha min madina ah bayan duk wannan daɗi ya ubangiji bayan ka ce ka yarda da mu yanzu kuma akwai wani abu Allah ya zame masjidin akwai wani tsari a ciki a yi ta jallalahu sai Allah ya bayyana gare su sai a yare labule su ana akwai daɗi kuwa ai ba mu ba duka baki da ni'ima ta ce ya kuke jin daɗin ta yarda ta ce kuke jin daɗin ta magana ta ce kuke jin daɗin ta ai ba mu ba kuma ko shike nan bai ta jallalahu sai Allah ya bayyana gare su ya tajalli a gare su a yanzu na ila wajihi tabaraka wa ta'ala sai su duba zuwa fuskan Allah tabaraka wa ta'ala wa liqa'ullahi haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala ashab shi ya fi daɗi min aljannati daga aljanna wa ma fi hada abin da yake cikin ta ɗan aljanna sai su sai su mutu shekaru dubne wannan mutuwa kuma ta daɗi ba wai mutuwa ta irin tauya irin wannan ta duniya ba fana'i ne ita ne su fana'i shekara dubne kuma wa hadal liqa'u wannan haduwa din nan bin nazar da duba ila wajihi zuwa dukkan Allah tabaraka wa ta'ala bi ainir ra'asi a can aljanna da idan kanmu za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da idan dinan kawunan mu هذا الذي لا يمكن ganin Allah da idan dunan kawuna ba zai yiwu ba a nan duniya an yi kafin duniya ba zai yiwu ya faru a nan duniya ba da annan duniya domin ita duniya daru takalifi gidan hukunta hukunta ce gidan hukunta hukunta ce gidan hikima ce Allah ya sa hukunta hukunta wa man waqa lahu hadha duk wanda ya irin wannan gani da zai faru a aljanna ya bayyana a gare shi a nan duniya baka dan anu takalifi duk sai su hada akan hukunta eh zama yayi zama kuma ya dawo ana kuma dan hakika ko shi ga yanzu sai su haɗe a kansa ba wani hukunci a kansa shi kuma duniya dole mu je mu nemi aiki dole mu je mu sana'a dole mu samu abin da za mu ci dole mu kawo iyali abin da za a ci to da Allah tabaraka wa ta'ala zai fito kuma mu gane shi kuma saboda wannan daɗi duk kowa sai ya manta ma kamfanin sa kuma kowa ma wani na Allah ma an ga sai ka duk ka manta komai da komai ma kuma ko bare kuma Allah tabaraka wa ta'ala ko da shi kenan sai a manta komai da komai kuma ba za a iya zuwa kafe gane ba ba za a iya zuwa kasuwa ba ba za a iya zuwa wajen aiki ba za a iya komai ba ai haka kuma tsarin Allah kuma sai ya sai ya lalace ko to man waka alahu duk wanda wannan ta same shi ta kada tsanin ta kale ba duk hukunci sai ya bada a kansa Allah ya ce wa anna ila rabbikal muntaha dama tabiya tana cikewa zuwa ga ubangijin ka ne innaman nazaru duba dai ila wajihi fi dunya da zuwa fuskansa a nan duniya da arifai suke faɗa da ainul aini da ainul aini ne suke yi ba wai da idan ka ko da idan zuciya suke ba a'a da ainul aini ne suke yi ai da ainul haƙi da idan sa shi Allah din tabaraka wa ta'ala la da ainul basirati ba da idan sunaka ba wala da ainul basari ba da idan su la da ainul basirati ba da idan zuciya suke gani ba duk ma ba da zuciya ake gani ba wala da ainul basirati ba da ma idan su na gani na ka ba suke gani suna gani ne idan da ba su duk da baki daya da ainul aini al insani wannan shi ake ce insani qala rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi mai jira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce an ta abuda Allah ka annaka tarahu an tambaye shi ne insani ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka bauta Allah kaman kana ganin ka kuma in ba ka ganin ka sai shi yana ganin ka wannan shine insani ka bauta wa Allah kaman kana ganin ka ولا يمكن عبادة الله بوتا الله تبارك وتعالى بلا يبدو رؤيتك كمن جنة إلا بعد الخروج sai bayan mutum ya fita min alghairi daga wani ganin kansa ma wal ghairiyati da ganin kowa da kowa ma sai mutum ya zama ba kowa a haza huwa ainul ikhlas wannan shi ake cewa ikhlas wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu din din nan ko fa aure su sai dan su bauta Allah suna masu tsarkake ibada a gare suna masu ikhlas wannan shine ikhlas ikilasi ikirabika suwa ka fitar da kowa cikin mu'amalarka da Allah hakan kama wani ce hakan kama ka fitar da shi da baki daya ai la talka bida da za ka waiwaya ba ila gairi zuwa wani Allah da zama ba ka waiwayawa zuwa wani Allah wala ya kasuru al-ghairu minka tibalu wani Allah tabaraka wa ta'ala bai darsuwa ma a zuciyanka bai zo ma zuciyanka ba asalan da kai kaukau kayan Allah sai Allah ne kadai zai ragu tabaraka wa ta'ala هذا هو الإنسان wannan shi ake cewa insani kama kalam kama kalaman garau kaman wanda ya san insani ya faɗi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi wannan insani dinnan ulaika lahumul husna aljanna ta tabbata gare su wa biyadatin da ganin Allah tunda su ma sun ƙara wani ibada a nan duniya na kowa da kowa dai shari'a ta kowa da kowa islam ne sannan imani sun ƙara imani ba kowa yake da wannan ba sannan sun kai kurewar ma dai kuma sun kai ihsani duk da baki da wanda ya rashin da ganta kuma Allah tabaraka wata'ala sai ya ƙara musu yardansa ya ƙara ya aljanna dai ga sanin ta islam sannan ya ƙara musu yardansa kuma tabaraka wa ta'ala sannan ya ƙara musu ganinsa kuma na isani tabaraka wa ta'ala wa ziyada alhusna aljannatu aljanna wa ziyadatu da ƙari annabi alhusna abinda ake cewa husna aljanna lillazina ahsanul husna aljanna wa ziyadatu ƙari kuma annabi shine duba ila wajhi tabaraka wa ta'ala zuwa zatin Allah tabaraka wa ta'ala ya dace riba ce akbaru min asalis saman ikon Allah ga Allah ya ba da riba yau ta fi uwar kudin ma yawa uwar kudi dai shine shiga aljanna tabaraka wa shiga aljanna shine uwar kudin gaba shiga amma sai ga shi an ba da riba yaddan Allah ganin Allah tabaraka wa ta'ala wannan riba ce amma sai ga shi ta fi uwar kudin yawa dan ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya fi aljanna ma gaba shiga yaddan sama ta fi aljanna gaba shiga al'adatu abin da muka sani ja al'ada annal insana dan adam idza ka baya in ya ciniki ma a gairi tare da wanin sa wa wudiya ziyadatan aka ba shi riba ta kunu ziyadatu to riban nan tana zaman to kalilan kar ka dace bin nisbati ila asali samanin haka duba uwan kudin idan aka duba uwan kudin sai ga yan riba ya kadan ce ko in aka duba uwan kudi wa ziyadatu amma riba kuwa in Allah ne zai ba da riba ko ya kari min Allah in ko daga Allah ne akbaru sai da Allah ya ba da riba ta fi kuɗin yawa ma tabaraka wa ta'ala amma shi ko riba daga wajen Allah sai ka santa akbaru min asalin saman ta fi kuɗin ma duk gaba gida fa inna asalal jaza'i wato asalin kuɗin da za a baka na sakamako in kai aiki aljanna ita ce za a baka wa ru'yatin lahi ganin Allah kuma da za mu yi a cikin aljanna na akbaru shi ko yafi amma shi kuma riba ce kawai tabaraka amma iko Allah sai ga ya ba aljanna ma da akbaru min aljannati sai ga shi ya fi aljanna كيف تكون الزيادة daga jadi riba za ta zama to akbaru tazimin asali sama daga uwar kuɗi da annan ziyata dalili wannan riba daga wajen Allah take tabaraka wa ta'ala da annan ziyadata domin wannan riba min Allah wannan tsarin daga Allah ya zo tabaraka wa ta'ala alkarim Allah mai baiwa alwahhab mai baiwa ne fa kana ziyadatu sai tsarin Allah ma ta zama to aksara min sama ne ta kuɗin ma yawa ولا يرهق وجوههم أثر ولا ذلة إن الجنة إن إذا سك شجاع الجنة اللهم اجعلنا منه الله كسام أشكرك سك سامية دان الله فينا سك سام غني الله فينا إن الجنة إذا سك شجاع الجنة ولا يرهق أي لا يغشى وجوههم فزي اللي كان سك سبق ترون بكي ba ga fuskar su tayi baki ba ba wai na baka fata ba duk bawan Allah duk mai ibada komai bakin fata sai ga farin addini a fuskarsa sai ga hasken addini a cikin fuskarsa kuma mai saban Allah komai farar fatarsa in dai kana da hasken zuciya in ka duba fuskansa ya ga wannan bakin saban a cikin wato fuskansa ba wai ba kuma fari ne na shafa shafa ba ba fari ne na farin fata ba a'a haske ne na addini da Allah yake sawa a cikin fuska to haka kuma su da ita yan insani ne duk wanda ya insani ma in dai ma'arifan nan ta sauka a cikin zuciyarsa wanda ya sani da ya kalle sa ya ce lallai ne ya yi fata sai ka ga wannan hasken a cikin fuskansa kuma komai baka fatansa duk ga baki daya to dan haka bayan Allah za ka ga akwai bayan Allah da kullum sai sun duba mudubi su kalli fuskansu wai ta yi wannan bakin addinin koko tana cikin hasken ba ba baki na fata ba ba kowa yake iya gane wannan ba kamar yadda shafaki in gari da yawa ba kowa ne yake iya gane shi ba ba wai baki na fata ba amma su masu haske da sun duba fuskar mai haske din sun gani wani zubin yakan fito ma kowa da kowa ma ya sani fuskan mumini mai bin Allah komai bakan fatan sai ya ga hasken addini a ciki fuskan fasiki mai saban Allah komai farar fatarsa sai ka ga bakin nan na saban Allah a cikin fuskansa da siyan aljanna wala ya haku zuwa kun kasar bakin bakin fushi na Allah da saban Allah ba zai lindike fuskansu ba tawadun baki wala zillatin wala kaskanci wato ba za su tsirin fuska ta yi murtif saboda sun wani abu na damuwa ya samu mutum yan aljanna kullum a cikin farin ciki suke ba wani abu da zai bata musu rai bare ka ga katsaru fuska su ta yi murtif yan aljanna kullum a cikin farin ciki suke to haka ma yan ihsani duka ba gida komai suna sani daga Allah kullum a cikin farin ciki suke da nishadi to wato baki ba zai lulluɓe fuskansu ba katarun wala zillatin wani kaskanci ko kuwa bakin ciki fuska ta yi murtik din nan to ba zai lullube fuskan ba ka'abatin shine bakin ciki ulaika ulaika ashabul janna Ulaika wa'annan wa'anda suka samu wa'annan abubuwa su ne wa'anda bakin nan ba zai lullube fuskansu ba, kaskanci din nan ba zai lullube fuskansu ba, ko kuwa wato bakin ciki din nan ba zai lullube fuskansu ba. Ashabul jannati su ne 'yan aljanna hum fiha khalidun su khalidun masu dawwama ne a cikinta. Ahlul jannati 'yan aljanna la yagsha wujuhahum sawabi. Baki ba zai lullube fuskansu ba. Wala ka'abatun wala bakin ciki. bikilafi ahalin nari sabanin yan wuta ko mai barin su kuma yau da fuska an kone shi sai baki kin ulaika ashabul jannati wayannan su ne yan aljanna kun fi haka liduna al insanul muslimu dan adam musulmi ya dukulul jannata zai shiga aljanna da rahmatullahi tabaraka wa ta'ala da rahama Allah wa fadli duk musulmi zai shiga aljanna da rahama Allah ne da falalan Allah ba da aikinsa ba la ilaha illallah din nan da ya faɗa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ita za ta shigar da shi aljanna da falalan Allah aiki kuma darajoji zai ƙara masa ai annabi Ibrahim ranar Isra'i ya gaya manzo Allah ko ya Muhammadu da yawo mutanen ta aljanna lam gona ce keki ne kawai kowa shi zai dasa wa kansa abin da yake ciki to kun ka yawaita ibada ka yawaita bin Allah ka yawaita shi kenan sai ka kamar mutum ne kowa a bashi fili ko kowa a bashi gida a ce amma dai fankon gidan ne gashi nan kuma kowa ya zuba iya karfinsa da aka ga mai karfi sai ga yayi takwarin din gidan mai yawa ya zuba abubuwa mai yawa mara karfi kuma iya nasa to haka aljanna take kowa shi zai kera wa kansa abubuwan da suke amma shigar ta falalan Allah musulunci ne shigar ta to to al-insanul muslim dan adam musulmi ya dukul jannata zai shiga aljanna bi rahmatillahi da rahman Allah tabaraka wa ta'ala fadli da falalansa Allah ta lan yudkila ahadakum amaluhu aljannata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba aikin ɗayan ku wanda zai shigar da shi aljanna sai dai falalan Allah bal bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala da falalan Allah wa yataqasamu na darajati hadi amali amma darajojinta abubuwan cikinta to ita kuma wannan za a rarraba musu ne kowa da falalarsa don haka ba wanda zai je gidan wani saboda dan aljanna waliyin Allah ne Allah zai so ya baki shi to shi kuwa dan aljanna ne amma kuma yayi sakaci a duniya ga abokinsa kuma ɗan aljanna ne amma kuma ya yi ta aiki to shi an cika gidansa da alatu da yawa to in ya je ya gano sai ta Allah ya aka yi wannan gidan kaza kaza kaza ni ko ba to kuma dole a yi ma ya za a yi to dan haka ma akwai fiturun da in kana so ka ga wani nan za a je a haɗu akwai duk wanda za a gani akwai fiturun da za a je a haɗu da a ga in an gama kuma kowa ya koma gidansa ba wanda zai shiga ya gano gidan wani saboda kai ya bakin ciki babu abu kaga sai mu ta aiki kenan to sai mu ta aiki to za a rarraba musu abubuwan cikinta ne kowa iya aikinsa kulluhum dukkan yan aljanna ya tara qali qadari amali zai dinga hawa darajojinta ne gwargwadon aikinsa wa yakaliduna fiha za su dawwama a cikinta bin yatihim za su za a dawwama za su dawwama a cikinta kuma da niyoyinsu shiga aljanna da falalan Allah dawwama a cikinta niyyarka ce za ta jawo ma ai kayan alatin cikinta aikinka ne kuma zai jawo maka dawama a cikin ta duniya da niyyar kullum musulmi duk wani musulmi ya nuyi abin da yake zuciyarsa na niyya an yabka muminan ya zauna a musulunci nan nasa abidal abad har ƙarshen duniya har ƙarshen ransa ba wani musulmin da yake jira zan ba musulunci nan gobe ko zan bar shi jibi ko zan a'a kowa yana ciki ne mutu karaba kowa ma addu'a da yake Allah kashe muna musulmi Allah kashe muna musulmi tawaffani musulman Allah ka ce muna musulmi. To wannan niyyar ta za ka zauna har abada a cikin musulmi. Allah zai rubuta ma kamar ka rayu ne har abada. Da haka in ka shiga aljanna za ka zauna har abada saboda niyyar ka ce yanzu kuma ta rike ka. Niyyar ka ce ta rike ka har abada yanzu kuma a cikin aljanna. Wal kafiru kafiri shi ma ya kullun nara zai shiga aljanna bi adlillahi tabaraka wa ta'ala da adalcin Allah tabaraka wa ta'ala la yafalu amma yafalu kayan sa ne da adalcinsa. وتقاسم الدرجات في الناس بحسب الأعمال السيئات ثم كافرين za a rarraba musu zafin wuta adadin ayyukansu wani kafirin za ga ya fi sassauci wani kafirin za ga ya fi tsanani to kowa zai samu dukkan su yan wuta ne duk gaba gida amma kuma a wutan ma darakatun darakatun rufi rufi ne Allah ya kiyaye mu a wutan ma a wutan ma ba wai guda ɗaya ba ce kala kana ce wutan ma wata safi wata zafi wata safi wata zafi kaburin da ya bushe ɗanci ya fi kaburcin za a ga kafa kasu zafi wancan kuma za a ga duk yan wutan ne kuma adadin aikin su wal kuludu bin nari su ma kafiran dawwama su a cikin wuta bi hasabi niyyat su ma kafiran ai suna zama ne har abada za su zauna cikin kafirci ba wanda yake shirin fita ko in dai ba Allah ya riske su ba to su ma wannan shi ya rike su a cikin wutar duk gaba ki da niyyatul mu'mini niyyar mu'mini khairun min amali da aka yazo niyyar mu'mini ta fi aikin sa haka wani niyyatul kafiri niyyar kafiri ma sharrun min amali ta fi aikin sa niyyar ta mu'mini ta fi aikin sa niyyar ita ta rike shi har abada haka niyyar kafiri ma ta fi aikin sa sharri domin ita ta rike shi har abada lillazina asanu husna wa ziyada al-ihsanu abinda ake cewa ihsanu huwa rujuu shine komawa ila hadaratullahi zuwa halaran Allah tabaraka wa ta'ala bi tarki ma su wahu ka duk wani abu da ba shi ba wa mushahadati da ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala nan duniya bil yaqini da ma'arifa kai ilmul yaqini sannan kai ainul yaqini sannan kai haqqul yaqini ilmul yaqini duk musulmi suna kan ilmul yaqini duk musulmi suna kan ilmul yaqini ma'anar ilmul yaqini mutum mai gaskiya ya gaya ma ana yin liyafa a gidan abokinka ba ka san shi da ƙarya ba ya gaya ma kai kana zaune a nan wajen ga gidan su ana dan ana yin liyafa ba ka san shi da ƙarya ba to za ka ga yanzu yanzu ka yi wanka da gudu ka sa kaya ka tausan da ka san duk abin da ya gaya ma gaskiya ne duk musulmi sun yi imani duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu gaskiya ne ko sun gani ko ba su gani ba wannan gaskiya ne wannan ilmul yaqini kenan iya musulmi duk ya yi imani da abin da Allah manzo Allah ya san masa daga Allah wannan shi ake cewa ilmul yaqin dan ya san manzo Allah mai gaskiya ne sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan abu bai ga wannan abu ba ya yi gaskiya dukkan mu haka haka muke wannan shine ilmul yaqin sai kuma wanda ya dada shine mumini to shi kuma yanzu ya kai ainul yaqin shi kuma saboda imaninsa da komai har ya ga abu ma da ake faɗa har ya ga abu ma da ake faɗa sahabbai sukan ce ya rasulallah in muna zaune a gabanka duk abin da ka faɗa sai mu dinga ganin sa turuku duka ba amma da mun tashi kuma mun koma cikin iyalanmu shikenan sai mu ga wannan abin da muke gani a gabanka ya ya ya gama to wannan shi ake ce ma ilmi yaqini yanzu kuma ainul yaqini ka je ma'anarsa ka je gidan da aka ce ana yin liyafa da gani tebur nan kaga an cika shi da kayan abinci da kayan abinci nan kala kala kuma idan ka ya gani da yanzu kuma ka gani turuku to shi musulmi dai alahira zai wannan duk da baki da amma akwai mumin da Allah yakan ba shi har nan duniya ma ya aibin yaqini ya ga abun ya dinga gani dan Uzay Fatul Yamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka sahabin sa Uzay Fatul Yamani Uzay fa Uzay manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya haɗu da sahabin sa fa Uzay Fatul Yamani bane sunansa yana nan sai ya zo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yaya ka Abu Juhaifa abu juhaifa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ya aba juhaifa ya ka kwana ita ya rasulullah na kwana mai yaqini da Allah wanda Allah ya ce ah aba juhaifa dan an faɗi abu fa sai an tambaya a jiya kai ya yaqini yake a wajen ka ita ya rasulullah duk abin da ka faɗa Allah ya nuna mun gaskiya ne ni Allah ya nuna mun ma kaman kiyama ga ta tashi ga Allah ga gadan Allah an jefar ga shi yana hisabi ga bayinsa na ga dan wuta a wuta na ga dan aljanna aljanna ya rasulullah manzo Allah ya ce alimta alzam lalle ka san rike lalle ka samu yakini sai manzo Allah ya ce kai duk abin da za ku dinga roƙa ma ku roƙi Allah ya ki duk abin da ana zai dinga roƙa ya roƙi Allah ya ki tabaraka wa ta'ala to Allah ka ba mu yakini barka annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ilmul yakini kenan ga ta zo ka ga abun kuru kuru duk gaba gida sai haqqul yakini kuma to wannan haƙul yaƙini sai mu rukunai ilmul yaƙini islam ainul yaƙini iman il haƙul yaƙini kuma yanzu kuma ka zauna a ci garar da kai yanzu kuma a ci da kai yanzu kuma ka zama ka zama garar wannan ce aljanna wannan kuma wato shi ne wa ziyada din nan duk gaba ki da to aljanna sukan kai wannan to wanda ya samu haƙul yaƙini kaza to ayoyi duk sun faɗa su كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين wannan sura ta faɗi ilmul yaqini ta faɗi ainul yaqini dan kuma idan ka ta faɗi al-zulm yin hali wa tasfiyat dahi inna hadha la huwa haqqul yaqin a saukar cikin wutar a kone da wutan wannan kuma shine haqqul yaqin an dan dana kuma an an ji gaba ki an tantana an to shi da isani shine ka sadu zuwa hadaran Allah tabaraka wa ta'ala bi tarki ma kuwa an ta'budu Allah ta annaka tarahu an ta'budu Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ilmul yaqin fa in lam takun tarahu fa innahu ya in ba ka ganin sa ka san shi yana ganin ka kaman makaro a gaban sarki duk da baya ganin sarki ya san sarki yana ganin sa wannan ilmul yaqin kenan an ta abu da Allah ta annaka tara ka bauta Allah ka ranga shi kana ganin sa wannan ayyul yaqini kenan la ilaha illallah kuwa to kuma wannan haqqul yaqini kenan to haqqul yaqini to bi tarki ma suwa da barin abin da yake wannan ta Allah wa mushahadati da ganin sa bil yaqini da yaqini wal burhani da dalili shi ganin Allah tabaraka wa ta'ala bil yaqini shine na arifai Allahumma ja'alna min shine na arifai yayin hijabi da duk wannan ganin Allah da dalili shine na malamai lallai dutsen nan ba dan ai ba shi ya kansa ba waye shi Allah ne yayi shi lalle abu kaza din nan kai burhani kenan dalili to me nuna ma dalilin samuwa Allah a dalilin samuwa Allah dalilin samuwa bayin Allah da da ba bayi ina za a samu mai da ba bayi da ba mai gida da ba mai ba mai shi kasancewar mu bayan Allah ne tabaraka ta'ala shi ya nuna da mun ba wanda ya kanta to ka dinga sanin Allah da waɗannan dalilai da dalilai kuma ilmul kalami da kuma ilmul tauhid haka zaka ji malamai suna ta koro hankali ai abu kaza ba shi ya kanta ba da abu kaza ya kanta da kaza kaza to sanin Allah bil burhan wannan shine na malamai sanin Allah bil yaqin kuma wannan shine na arifai duka baki da to ila hadratillahi mutum zai ya sadi zuwa halaran Allah tabaraka wa ta'ala bi tarki ma tuwa da banin wani sa wa mushahadati da ganin sabiliyar jini imma da na arfan nan wal burhani ko ko da na malaman nan to duk wanda ya samu wannan la ya bi shawu zuwa hun qasaru hijabi ba zai rike fuskar sa ba duk ne duk wanda ya samu wannan aka ya hijabi to hijabi ba zai rike fuskar sa ba wala zillatu wala qasqanti ru'yatu wujudil abd ganin samuwa kai bawa din wal ismailiyati da ganin biyu da ganin biyu kaga shehu jani abul abbas radiyallahu anhu ardahu annabi amin yake cewa in ka zauna ka ce kana kadaita Allah ga ka kai mai kadaitawa ga kadaitawa ga Allah da ake kadaitawa guda nawa kenan uku ta faru ina kadaitawa a ciki ina kadaitawa daya duk ga baki da wannan tauhidin su ne na yaqini din nan to da barin ganin bi duk ga baki da wa'annan ulaika ashabul jannati sune yan aljanna alhaqiqiyyah ta haqiqa sune yan aljanna ma'arifa ko biya kalibuna kuma za su dawama a cikinta za su dawama man da kalaha duk wanda ya shige cikin duniya a nan duniya lan ya shak ilaiha ba zai yi shaukin zuwa gare ta ba fil akhirati a lahira kama shi za a yi da karfi ma a shigar da ai da yawa kuma mutane za su Allah ya ce na gode na gode duk abin da kuka yi ga aljanna nan ku shiga sai wallahi Allah da mun san dan wa'annan ne ma wallahi da bani ba mu mun yi ne dan zatin ka dan kai Allah ba mu yi dan kayan da Allah ya ce na gode i wai ku shiga ko ɗan ruwa ku sha mana ai wallahi Allah mu dan kai na gode i sai ina mala'iku a sama mun zuwa kai man yuqadu ila jannati bis sanati akwai wanda sai an ma daure ta an ja azman ya ko sai an ja su ma su sanar su kawai yan baba ta gani ne kamar da su dan zatin Allah suka yi komai abin da da aka yi to ba komai ba mutum ya dan aljanna wannan matsayi ne sauri ya ce wancan nasu wannan matsayi ne wanda ba zai ma yi saukin wannan ba wallazi na kasafu sayyi'ati wallazi na kasafu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bi misliha wallazi na kasafu sayyi'ati amma wa'inda suka aikata kafirci suka tsoron kafirci hamilu shirka suka aikata shirka jaza'u sayyi'atin bi misliha sakamakon aikin su da irin ta shikenan sai a ba su wuta sai ka ga kaskanci kuma ya lullube fuskokin su shikenan hijabi kenan ba sai da kaskanci ya lullube fuskokin yan wuta ma lahum min allahi fi arzihim ka'annama ukhshiyat wujuhum fi min al-layli muslima ma lahum min allahi min asiri ba wani mai kare su daga Allah za su shiga wutan nan ba wani mai kare su in mali'in mai hana su aka fi allazina sabaku sabanin waɗanda suka gabata din nan sufofin mummunai da abubusunai da aka faɗa ka annama ubushi ya dujuhum kai ka ce fuskokin su in ka gan su kamar an lullufe fuskokin su duwahum fuskokin su kida'an da jambo kida'an ne da yankoki ai juz'in da juz'o'i min al-laylil musliman na dare mai bakin duhu kai ka ce an lullufe fuskokin su da baki ne dare mai bakin duhu su kuma wa'annan su ne ‘yan wuta, أولئك أصحاب su النير ne ma'abota wuta, هم فيها خالدون Tabbas masu dawwama ne a cikinta. Aka sun lazina sabaku wannan kuma sun kuyan waɗanda suka riga ne. Al'abdu bawa duka baki ɗaya fi naumin gafalat yana cikin baccin rakana bawa yana cikin baccin rakana. Ma dama lam ya tawajja mutum bai fuskantu ba ila Allah tabaraka wa ta'ala mutum bai fuskanta zuwa bai kama harka Allah bai fuskanta Allah ba. Da haka ya zo annasu niyamu mutane duk gaba ɗaya a cikin bacci yake a cikin bacci take fa'iza ma matu fa'iza matu istaiqazu sai sun mutu da za su farka yanzu duk abin nan da muke yi da kasuwanci da auren da haihuwar da haɗan da shiryawar da yaɗa da duk a cikin bacci ake da kuma wannan ba an mamaki ba a cikin bacci take hamari ta ci duka ko an ba ka kuɗi ko ka ci daɗi ko ka haka yamar ko ka yi aure ma ka yamar ma ka zaɓi da wata mata ma har kuma hukunci haukanka a zaɓi ko duk abu abun mamaki ma sai kai mafarki kana bacci har kuma ga wai kana bada labarin mafarkin kuma har yau dai a cikin baccin kake wani ni da ne mafarki da kuma har yau ba ku tashi ba a cikin baccin kake bada labarin kai bacci da ai haka kan an ce dan ya zo ila hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magana ta tafiya na hadisi sai mai kyau ce ai ko duk kowa a cikin bacci yake amma da kowa ya mutu kuma fa ba sarkal yau ma hadisi aga abun kuru kuru kuma kowa ya farko kuma kowa ya farka duk da baki da kowa ya farka duk da baki da sani to mutane su suna cikin barci in suka mutu ne suka farka har za wa ƙari in su bamu to idan to haka kuma mutum shi ma a cikin barci yake idan ya kama hal- lamarin Allah kuma ya san shi bawan Allah ne halaran Allah tana nema ya bauta masa da kaza da gyara zuciyarsa da kaza to in ya nemi wannan hanya to yanzu kamar ya farka ne sai za wa ƙari in su bamu idan farka daga barci ta faru wa ulhimal abdu aka kinta wa bawa rushida rushiriyansa yanzu ila Allah ta'ala sai ya koma zuwa ga Allah halatul abd halin bawa fi rujui cikin komawa ka ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ka halatul muntabi kaman halin wanda ya farka minan naumu daga bacci ne al insanu dan adam ya namu yana yin bacci fa idan tabaha idan ya farka daga bacci zalika awwal ya kazaci to farkawarsa daga baccin nan kaman kai ma yanzu za ka kama hanyar Allah bai ka san kai ya dace fa idarar zuciya ka ya dace in kuma idarar zuciya idarar zuciya ka yanzu kaman ka tashi daga bacci ne kaman ka tashi daga bacci ne to wa awwal ya kazati da mutum ya farka daga bacci bil az mutabaqu da tunaninsa wani ya tsairi da niyyar tafiyarsa zuwa ga Allah fa ya taharraku dan adam ya farka daga bacci cikin dare ne yake yi? ai zai tashi ya ban ɗaki kuma ko ya je ya kama ruwa ya tsarki kuma ya alwala dan baccin ma gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya je kama ruwa ya yi alwala duk gabaki ɗaya to shi kenan da mutum ya farka shi kenan bai ta harraku min mutum sai ka shi zai je ya alwala ba zai yi alwala ba sai ya yi farki to shi kenan thumma yuridu salata sannan ya zo ya yi sallah ko nafiloli ko sallah wa yuhrimu bi takbirati ya harama da kabara kuma ya ce Allahu akbar Allahu akbar yanzu tashin nan da yayi ya tafi alwala din nan da komai kamar ya kama hanya Allah ne yanzu da ya zo ya tsaya zai yi sallah kamar ya zo halaran Allah ne yanzu da ya ce Allahu akbar kamar ya yi sana'i ne ya fata Allah tabaraka wa ta'ala ai haka dan adam din ne bace ke to to kada masafa to haka shi ma bawa yanzu da ya tashi da ya tashi ya yi niyya ne ko kuma shikenan sai ya karbi lamurmuran Allah tabaraka wa ta'ala wanda za su gyara zuciyarsa duk gaba ɗaya to wanda ya tashi din nan ya tafi zai yi alwala din nan to ya yanke ya yi alwalar ya zo ya tsaya wajen sallah ya ce Allahu Akbar to da ya ce Allahu Akbar din nan kafin ya ruku din nan a nan zai yanke nasutinsa a nan zai yanke mulki a nan zai yanke malaku duk guda uku nan a nan zai yanke to idan ya ce Allahu Akbar ya ruku kuma to yanzu kuma zai yanke wata tafiya yanzu in yana tsaye duk zai ga halittocin Allah na tsaye kuma gida tsaye waye duk wani hijabi kuma zai gani to duk nan kuma zai watsar da shi yanzu sai ya ruku ya ce Allahu Akbar ya ruku wai ma'ana shi ya manta da shi iya zubar da su. Ba kuma na ‘yan zahiri, ‘yan zahiri suna nan, a ce wa ‘yan kabira to ka gode wa Allah duk abin da yake tsaye, wannan ma yana da kyau. In kai ruku kuma ka gode wa Allah duk abubuwa da yake ruku, wannan ma yana da kyau bauta Allah ne. In kai suna kuma ka gode wa Allah duk abubuwan da suke tafiya, wannan ma yana da kyau. Amma shi ku arifi in yi Allah ku yana tsaye nan, to kuma nan zai yanke na sutu, nan zai yanke mulki da malaku, komai kuma nan zai yi. Nan ke masa, shi kenan, sai ya yi ruku, in in yi haka shi kenan fa idza raka'a in da adam ya ruku'u ma'ana ya zubar da wa'annan kenan duka ba gida da har yau akwai kansa kuma sai ɗan ragowa ta su kuma fa idza raka'a idan ya ruku'u kuma to nan kuma qata'a masafatin nan zai yanke tafiya min al-jabaruti tun daga jabarutiya zuwa lahutiyan Allah min al-jabaruti ila lahuti kuma nan duk zai yanke wannan tafiya fa idza sajada idan dan adam ya sajada nan kan wasjud wa qatar ba shi ba abu komai yayi duhu kuma ya rufe komai nan kuma zai ga in ya ruku zai iya ganin kafar wancan kafar wancan jikinsa kaza kaza amma in ya sajada yanzu kuma babu duk duk gaba ki da in ya sajada wasjud wa qatar to yanzu ya kuma shiga hafutin Allah tabaraka wa ta'ala in ya in ya sajada afdalul harakati dan haka ba wata harka da kaji ba wani motsi da ya fi halala irin sallah. Sallah ita ce mafificiyar motsi, Allahu Akbar, ruku'u, sujada, tashi, tugunawa, zama, tahiya, juyawa dai. To ba wani motsi da ya fi sallah daraja. Kama anna afdala sakanati, kamar yadda ba wani shiru da ya fi azumi salala. Shiru ba shi, ba sha, ba ya ga mutum ya zama muminin dole. Ya yi shiru motsi na haidakar, wani ma sai bacci. To ko baccin ma a yi ibada ne. shi bacci ne azumi ma ibada ne kana bacci ma ana ta rubuta ma ibada da haka ba wani shiru kuma da yake lada irin shirin ne azumi duk gaba gida bihi ma da sallah da azumi su biyun nan da sallah da azumi da su bawa yake yanke hanya yake yanke hijabi tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala dukkan su ma'arifa ne azumi ma babu babu ba shi ba sha ba kaza ba kaza shi gangariya ma don haka Allah ya ce a saumu bi wa ana azizi azumi na wane ni zan saka da shi ya fi maganin ma'arifa Allah bai haifa ba ubangiji bai haifa ba ba haife shi ba bai ci bai sha Allah komai babu zaka ji ana ba shi da abokin tarayya ba shi da kaza ba shi da kaza sai ya alawa azumi azumi ba shi ba sha ba saduwa da iyali ba yin aikin banza ba yin maganar banza ba yin ba ba ba shi kuma shi ma azumi sai ya tabbata a nan wajen duk da baki da to da wayannan guda biyu duk da baki da mutum yake yanke hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu illazina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fa zayyalna bainahum wa yawma nahshuruhum ka tuna ranar da ranar da wa yawma nahshuruhum ranar da zamu tashi alkalka halitta mu tara su duk gabaki da jami'an gabaki ɗayansu sai halitta a tashe su gaba ɗaya su ita ranar tashin kiyama kuma na gol lillazi na ashrafu sannan mu faɗa ranar jam'i kenan ko ko ranar fatahi ranar arifi ranar fatahi ranar shi ma ya yi jam'i duk gaba ɗaya ranar jam'i kenan ko da kuma har ya ƙara sa jam'in jam'i ko da ranar jam'i kuma ranar da za mu tara halitta sani da haɗarin ƙur'ani in ya taso da wani tsofi in ya taso da wata mata to a kanta fa zaka wanda bai sani ba to jikiya ba yanzu lillazina ahsanul husna ɗan ihsani ake magana su idan haka magana su ta duk musulmi ce ta duk mumini ce amma kuma tasu ce ta ɗan ihsani ce dan baka sani ba sai da haka bai shawai ka ta da yau mutum ya kama tafsirin qur'ani da sai yana da biyun nan sai yana da jam'i sai yana da farki sai yana da zahiri sai yana da ba dan zai gane wata magana ga inda take wata magana kuma ga duk za ga ta shafi kowa da kowa duk kamar ta zahiri ce amma kuma akwai wanda ta fi shafa duk gaba gida. To da mu za mu tashi halitta duk gaba gida, mu tara su, za mu tara su duk gaba gida, jami'an gaba gida. Sun mana kulin lazina ashiraku, sannan mu gaya wa waɗanda suka haɗa Allah da wani makana ku ku tsaya inda kuke. Ai in zamu ku fi nan, ku kafirai fi nan, ku kuma musulmi fi nan, wani tabi yawa da a takuɗa ki amma da mu duniya a takuɗa ki da muminin da kafirin da mai gaskiyan da mai ƙaryan duk gaba gida. amma ya sa riga ma Allah zai ta a wanta zu yau ma'arabi ba nan nan ba gidan takudewa ba ne duka ba ɗaya kowa ya waje ɗaya ku kafire ku waje ɗaya ku musulmi ku waje ɗaya makanakun ku kafire ga wajen tsayawa ku nan ku yi nan inda mu makanakun ku tsaya inda kuke nan za ku tsaya an ku ku ta'kidin al'ubawa ne wa ukun da kuma kan naku ma duk ku tsaya a waje ɗaya al'asnama tazayyana mayyazna Allah ya ce sai mu bambance tsakaninsu da mu'minai kuma bainahum tsakaninsu wa bainal mu'minina da mu'minai kama fi ayati yasin kamar yadda ya zo a cikin ayar sura ya sun wanta zu yau ayyuhal mujrimun arrabu kuma kowa yayi waje daya wa qala lahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budu shikenan idan kuma aka hada masu bautar gunki kuma da gumakan nasu wa qala hum shuraka'u sai kuma kan nasu ce ma kuntum iyana ta abudun kai waye yace ku kuka ce kun bauta mana wa she kuka bauta ba ku bauta mana ba ba ku saba wani ba ku bauta mana ba ai lan ta kunu ta abuduna na ai ba ku bauta mana ba وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن إن كنا عن عن عبادتكم lagajini shi ne wace amin bauta muku mana ai ku ne suwa na suwa na wanda muke wace wallahi karya kuke yi kuma fa kafadin layi shahida Allah ya isa shaida ba ku bauta mana ba Allah ya isa shaida baina na wa baina ku Allah ne zai shaida tsakanin mu in ai anna mu in dinnan ai ma'anarta anna mu dinnan kunna an ibaratu kun gabi muna da rai ne ka je ka kama abin banza kuna ina muka san ma kun yi wallahi ba mu san ma kun yi ba Allah ya san ma mu ba mu san ma kun yi ba dan ma kan ma ku jawo mana bala'i yau kuma musamman kun yi ba lagafirina rabkanannu ne ma kunna alimina mu ba masana bane bi ibadatu kullana da bautawa ku gare mu هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله maulihum alhatu akan ne fa za a jarraba kowace rai za ta kuma jarraba abin da ka aika kowace rai ita da kanta za ta yi wa kanta hisabi wai menene menene ba sai an gaya ma ba ma duk gaba ki da kai kanka ka san abin da kai zalika yawma wannan rana tablu tasabiru za ta wato jarrabi binciki kullu nafsin kowace rai ma aslafar abin da ta gabata ma kaddama min al'amali abin da ta gabata na daga aiki waruddu duk an mai da su ilallahi zuwa ga Allah maulahumul haqqu ubangijin su na gaskiya وضل عنهم ما كانوا يفترون an mai da su zuwa ubangijin su wato ubangijin su majibincin su alhaqqu asabitu matabbaci a daimu madawwami wa dalla an gaba an sai ya tsace musu ma kanu yasaruna abin da suke kagawa Allah mina shuraka'i na daga abokan tarayya قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر kullahum da yawa kafiran makan nan ne aya ta maka ce dama shi yasa ake kaman shi musulmi duk wa'annan abubuwa ma waye kaza waye kaza musulmi a aqida sa ya san dama waye sun ba Allah ba gaba gaba kida amma yanzu kuma wanda ya musulmi kake so ka musulunta da shi sai an yi ta ilmin kalam da anan ya ya kare ilmin tauhid da ake cewa ilmin tauhid kalami wanda zai musulunta ne ko ya musulunta yanzu shi yake neman wannan amma shi musulmi duk ya san wannan duk ba ba ma bukatar wannan duk gaba ki da kullahun ga ya musu man yarzuqukum minas sama'i waye yake azurta ku daga sama bil matar da ruwan sama waye yake ka ruwan sama Hmm? waye yake ka ruwan sama A- minas sama'i bil matar da ruwan sama wal ardi wa- da kan kasa kuma bin nabat waye yake tsiro da bishiyoyi kuma da tsirrai akan kasa amman yamliku sam'a waye ya mallaki majiyoyin nan naku kunnuwan nan naku da kafafun nan waye ya halicce ta waye ya halicci jin a ciki waye ya halicci jin a ciki al'asma'a majiya man kalaka ha waye ya halicce ta wal absara da idan dina waye ya halicci idan dinan waye ya halicci ganin ai da yawa za ka in ido ne yake gani da yawa ga idan guru-guru kuma baya ganin Allah ya tafi da ganin duka baki da wa man yukhrijul hayya waye yake fitar da mai rai min al mayyit daga cikin matacce ya fitar da dan adam daga cikin mani mani matacce ne ko ko ya fitar da kaza daga cikin kwaikwai matacce ne wa yukhrijul mayyita waye yake fitar da matacce ko min al hayy daga cikin mai rai ya fitar da kafiri daga cikin kuma wa- wato musulmi ko kuwa ya kashe mu- mai ran ma bayan kuma yana da ran wa man yudabbiru al-amra waye yake shishirya lamarin bayansa ne فسيقولون ai kuma الله ba wani ba wanda yake ce la ka ce ko uzzata mai wannan kuma ko ko waye ya rike wani amma bai sai ce da shi halittu sama ba kaza kaza fa sai yaquluna Allah zaka ji sun ce Allah ne mai wannan al-kufaru kafirai kanu mutafiquna sun hadu ala anna Allah cewa ubangiji huwa khaliqus samawati wal ardi shine mahallin sama da kasa wa annahu huwa allazi yarzuqu kuma shi yake azurtawa hadha kullun ya'malu ya'lamuna wannan sun san shi bi shahadatul qur'an da shaidar qur'ani wala yas'aluhum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah in ka tambaye su ahli sama da kasa sun san Allah dan ba wanda ya sai wannan kira inna mal kufru kafirtin je ga abun sun san maka dinnan kafirtin ya zo musu ne min kibalin nubuwati ta wajen annabta ko ko sauran ahli kitabi ma duk sun yarda da Allah duk gaba kida amma ina kafirci ya zo musu da yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ka duk wannan tauhidin ba zai musu amfani ba to ya zo musu ne ta wajen annabta fakat ma haza illa bashara wannan ba kowa bane dan adam ne yanzu adam din zan iri na din mutum ne kaman kowa wannan kalmar hadari ce da baki da da ita ita ta kasar da kafirai yau kuma yi ba Allah ta hausa a kasar da wayan musulmin ma ita mutum ne kaman kowa kaza kaza yi mutum ne kaman ko da aljani kake so ya zo kai za ka iya ganin aljani aljani kake jira ya zo ma ko ko mala'ika kake zuwa aljani ma ba zai iya ganin mala'ika ba ko ko shi kake zuwa ya zo ma duka baki da to laula zalika ba dan wannan ba da kanu mu na da sun zama mu ne kullum ma na ataki duhu duk abin da muke kudurce shi fi jihatul uluhiyyah ta danganan Allah fahum ya aka jiduna sun kudurce wannan walakin na hun kafaru bi inkarin nubuwat sai dai su sun yi kafirci ne da inka da musulun annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Fakula fala tattaku.
kabula fara da ya musu afala ta takuna musu yanzu ku da kuka tabbatar Allah ne mai wannan to ba ku ji tsoron sa ba wanda ka san ya iya wannan Allah nan Allah da kuka tabbatar shi ya sama saman nan kura ce da abu amma yanzu yanzu za ka ji wata irin tsara in hajjir ya taso jijjijijiji ko ka ji tsawa tau daga sama tambayi kanka ne ne irin wannan tsawa a sama yanzu dan kura ta haka kura ta ce irin wannan tsawa duk gaba mu musulmi mun ce eh, mala'ika yusabbihu ra'at Allah ya gaya mana mala'ika ne yusabbi amma dan fizu kowa ya shi ya san wani mala'ika shi da ya ce falaki ne falaki ne ya goge falaki sai wannan sai ya kasta wuta shi ne wannan wuta ma hauta ta faɗo duniya an falaki ko hadiri ya goji wani sai ya kasauta sai ya kasauta to Allah da ya iya kura ce wannan ƙara kai wannan abu ai ka ga ta ina shiryo wani bala'in kuma la haula wala quwwata in baka san wannan ba ka san dai cikin sa fatoci ne a ciki hanji hanta duka ma ɗayan su ba wani su abu ne ma masu fari ba za ka ake cewa a ciyayi a ciyayi ko ba wani abu ne ma a wani zuwan cikin ka wata irin ƙara sai ka ce wannan ƙara ta ina me ya haɗu ya haɗu ya ce ku irin wannan fitna me ya haɗu me ya haɗu ya irin wannan ƙara dan adam zai dinga ganin wani sarauta Allah tana mutuwa daga wa'ansu wurare da bai san wannan abu zai iya mutuwa ba yanzu dai ƙara ta fito daga ciki cike irin wannan ku din nan ko to me ya hanji ne ya goji wani hanjin ko hanta ta goji wani- ko ina ne ya goji wani abu irin wannan kara ta fito to kasa wanda yake da iko irin wannan to yana da iko ya zubo wani abun kuma da hankali ma ba zai iya ɗauka ba to wanda yake da iko irin wannan yana iko ya aiko annabi ma dan adam din ne gashi nan kuma ya ba shi duka abu kuma wani dan adam din nan wa yake a raina dan adam ne Allah da kansa ya gina da ya ce kalibansa ne inni ja'ilun fil ardi kaliba dan adam kaliban Allah ne kai yanzu rashin sanin wannan ko rashin ganin sa a kaliban Allah din nan duk amanta dan adam kaliban Allah ne duk amanta wannan falala wala kad karrana bani adama a a dinga rikicin ya zama annabi ko a dinga rikicin ya zama bawan Allah duk baki da wannan do wato abin da ya fasar da kafirai kenan duk baki da ko to abin da ya fasar da kafirai kenan Fakula fala tattakun ku ci ka ce musu to yanzu ba za ku ji tattakuna hu ba za ku ji tsoron Allah ba tabaraka wa ta'ala fa tuminu ku yi imani da shi فذلكم الله ربكم الحق wanda ya halittar nan wanda ku da kun kuka tabbatar wanda ya wannan alfa'alu mai aikatawa li hadhihi al-ashya'a ga wa'annan abubuwa Allah shine Allah rabbukum ubangijinku alhaqu asabitu matabbaci na gaskiya فماذا بعد الحج illa salat wai bayan gaskiya kai ne in ba kasa ba ga gaskiya ka san ta gurgu to me za ku ji kuma bayan duk wannan gaskiya da kuka sani to me kuke nema kuma in ba kasa kuke nema ba eh istifhamun takabiri tambaya ce amma tabbatarwa ai ba wani abu da za ku samu kuma in ba kasa ba bayan wannan gaskiya da kuka samu kuma ba wani abu da za ku samu kuma in ba kasa ba فأني تصرفون to ya ake juyar da ku kai da su tara kuna ya ake juyar da ku alil imani ga barin imani ma kiyamul barahiri tare da tsayawar dalilai a bisa tabbatar Allah tabaraka wa katantaka Allah tabaraka wa ta'ala كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون kazalika haka nan kamar yadda aka juyar da wa'annan ha'ula ya dinna alil imani da imani hakkar kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka ta tabbata wato kalmar ubangiji kalimatu rabbika kalmar ubangiji ka tar'aikanta alal ladina fasaku abu nan da suka kafirci wa hiya wa kace kalmar ubangijin kan naka da ta tabbata ga kafirai din ita ce la'alla anna jahannama cewa zan cika jahannam wallahi na cika jahannama da kafirai to in kace ba za a yi kafirai ba jahannama uban ma za ta ci eh a shi kenan dole sai an yi mumune dan aljanna ta samu rabanta dole sai an yi kafirai dan jahannama ta samu nata in an ce za a cika ta au koko kalima din da Allah ta tabbata kan fure shine annabun layin da ba za su yi imani ba sawa'un da yake dai ne kowanne aka faɗa قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده tambaya su dai a cikin waɗannan gumakan da suka suka garin nan na maka da shi akwai waɗanda suka tsago halitta suka kera halitta ko ko akwai wanda suke kashe ta duk akwai masu yin wannan a ciki قل الله yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ko ko kun shiru ba su zaka ansa ba kai ba su ansa ya ba gare su ke ne musu Allahu Allah dai yabda'u al-khalqa shine mai fa- mai halitta mai mai fagen halitta thumma yu'idu kuma Allah shine mai dawo da ita ranar tashin kiyama bayan ya kashe ta فأني ko توبكون ina ne ina za ku juya ne kai ba su tura ku ne ya kuke juya ake juyar da ku ne an ibadar gabarin ibadar Allah ma kiyamu dalil tare da tsayawan dalilai قل هل من شركائكم من يبدي إلى الحق tambaye su dai hal min shuraka in shin a cikin abokan tarayya abokan tarayya din da suka tara Allah da su man ya hadi ila alhaqi akwai mai shigarwa zuwa gaskiya akwai wanda zai gaya ma wani kai kaza ka kai kaza ko wani yi kaza ko kai kaza akwai mai yin wannan da na fadul hujjaji ko ku akwai gunkin da ya taba aiko muku wani annabi ya ce la ce ka aiko ni ko la hujjaji ta aiko ni kuma dan aiken nan ya zo da hujjoji da Allah da da halittar shari'a din kuma daga Allah akwai wanda suka yi wannan قل الله يهدي jahili da إلى الحق sai ne Allah dai shine mai shiryarwa zuwa gaskiya أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي amma man ya hadi ila alhaqi yanzu mai shiryarwa zuwa gaskiya huwa Allah shine Allah a haƙƙo an yi an yi taba shi ya fi cancanta a ji shi ne amma la ya hadi ko ko wanda la ya hadi zai shiryarwa la ya hadi zai shiryuwa illa an yi guda sai an shiryar da shi mutumin da yake kallo da idansa zai iya tsallaka titi shi ya dace ka bune ko ko sai makawan da sai an zo an kama hannunsa an tsallakar da shi titi ma za ka ji in ka zai tsallaka titi yanzu Allah mai shiryarwa shi za a ji amala ya haji ko wanda zai shiryuwa yi hita da shi kansa ba zai shiryu ba illa an yi hita sai an shigar da shi shi ya dace a bi a haƙo an yi ta ba Allah ya dace abu ne amal da zai tsari ko ko wanda ake jagoranta kansa shi kansa sai an kama hannunsa an ja shi za a bi wa malakun فما لكم كيف تحكمون wannan ke gare ku ne me ya same ku ne yaya ku- yaya kuke irin wannan hukunci alhukumul fasid hukunci ma- mara kyau min ittiba'i cikin bin kuma la ya ku ittiba'u abin da bai dace abu ba وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ba kuma suke bi ba mafi yawan kafirin nan illa zanna sai ga to kawai ba sa buka dukkan su dukkan su ma cikin bin gumaka din ma cikin bin gumakan din nan ba kuma suke bi ba illa zanna sai ga to kawai ai ku kalladu bi a ba'u kawai sun ji iyayen suna bautawa kawai da su ga suka bauta ko da sun fi karfin hankali haka ba tunda dai iyayen sun ji shikenan su ma sun ji kawai abin da ya jawo musu kenan إن الظن la لا yughni يغني min من al-haqq الحق shay'a da شيئا sun zai wadatar da komai cikin gaskiya in dai wannan abu ilimi ake nema a yi sannan a san shi sai da ilimi ake san shi to dole sai ka yi ilimin nan saka dinga kintace ni dai ina da san kaza ne a'a zanni la yughni min al-haqq shay'a yanda ake ilimi a san abin nan lalle ilimin nan zaka ka san abin nan saka dinga kintace da so bai wadatar da komai wajen abin da sai ilimi ne yake ba da shi to bima huwa al-matlubu idan abin da abin nema ne min al-ilmi na daga ilimi إن الله عليم بما يفعلون Allah masani ne da abin da suke aikata fai jazihim alai zai saka musu a kansa وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله wannan kuma wato raddi ne biyar da magana ce ga wayanda suka ce qur'anin nan kaganta a kai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma kana hazal qur'an ba zai yiwu a ce wannan qur'anin ba da ilimin da yake ciki da jeruwansa da kyautatuwansa a ce wannan ya kage shi ba Allah ba ba wanda ya ce kage qur'anin nan ba Allah ba an yi fara a ce an kage shi iftira an kage ba wanda ya ce kage qur'anin nan sai Allah min dunillahi kuma bayan Allah ba wanda ya ce kage qur'anin nan ba Allah ba ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولكن شي قرآن من بدا ولكن sai dai قرآن من أنزله Allah ya saukar da shi tasdiqan ladhi bayna yadayhi dan galgata littafan da suka zo kafin shi unzila an saukar da wannan Qur'an ne tasdiqan dan galgata da ma qablahu ga abin da yake gabanin sa min al-kutub na daga shauran littafai duk ya galgata duk littafan da suka zo kafin shi Qur'ani din nan wa tafsil al-kitabi da rarrabe abubuwan da yake ciki tabina ma ka kaba Allah rarrabe abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi min al-ahkam ne daga hukunta hukunta wa gairi ha da wani ta la raiba fihi ba ku kwanto a cikin sa min rabbil alamin daga ubangijin talikai yake ba daga talikai ba am yaquluna iftari ko ko wani zuwan kuma su dai wahun fi qaulin muktalif har mun magana ta suma in mutum ba akan gaskiya yake za ka ji magana su tana ta takudawa tana ta jinda wani zuwan su ya kaga ato wani zuwan su annabin ne ya kaga wani zuwan ce wani ya sanar da shi musta aka dai maganin su yake an ya kulu naftari ko kuwa za ka suna ce a'a shi muhammadin ne istalaqahu shi ya tsago shi muhammadin ne ya tsago shi to sai Allah yake da su ne قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين in dai kun ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kago Qur'ani to manzo Allah balarabe ne Qur'an bal larabci ne manzo Allah balarabe ne ai kuma laraba ne kul fatu bi suratin mithli to kuma ku je ku kago irin sa mana kuma ku je ku shigo irin sa mana ku zo da sura ɗaya ma ta ko da ina ina kan fassar ne ayoyi guda uku din nan kanana to ko ina ina kan fassar ma ku je ku kago irin ta amma ta zamanto tana da fusaha fil fusahat ta zamanto tana da fusaha wal balagati da iya faɗar magana ala wajhil istirai amma ba ku zama kagowa kuke kuma ku kago magana mai tsakana kuma magana mai jerantuwa wanda in za a ji an san mai hankali ne ya faɗi wannan wannan magana ta yi kyau a rubuta ku shigo wauta ku zo ku ci gashi kun kawo ala wajhil istirai fa innakum arabun ai kuma larabawa ne kusa ha'u masu fasaha musulmi iri na mawaƙa ne ku ko kaza to kuma ku zai kago qur'anin mana wa du'u idan kun kasa ma to ku je ku kira duk ma wanda kuke so ba kun ce ya allimu ko basharun wanne sai to kuma ku je ku nemo kowane malam ma ya zo ya taya ku ko aljannun ma ko mutanen ma ko gumakan ma wa ku kira lil i'anat dan taimako alayhi abu sakira qur'ani manisa ɗasu wanda kuka ga dama duk wanda kuka iya ma ku je ku jawo shi min dunillahi ba Allah ba in kuntum sabiqina in ku masu gaskiya ne alam malam ya qadiru yayin da basu iya yin haka ba an ya sun yusli su da irin qur'ani nan alimu ashe sun sani annahu min indillahi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake au ko ko wajaba an yi alamu dole su sani ko su sani ko su sani tunda suka kasa to dole su san lalle daga wajen Allah yake Allah gudu inda Allah daga wajen Allah yake هل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم tawilu sani dai kazzabu sun karya tani bi malan ilimin ilimi da abin da ba su kewaye ilimin sa ba dan adam ba haka yake ba kullum makiyin abin da ya jahilta to sun jahilci qur'anin ne ai ba san qur'anin bane da haka suka karya tashi amma da sun san irin abin da na zuba a ciki da sun san ilimin da na zuba a ciki da sun san imanin da na zuba a ciki da sun san ma'arifar da na zuba a ciki da da sun san Qur'an nan ba wanda ya isa ya kago shi in ba Allah ba an gode Allah turawan da yanzu suke kare Qur'ani ma ba wani ba saboda in an fassara musu sun ji irin abubuwan da Allah ya faɗa sun ji yayi daidai da technology su ya ƙara a kai ma amma wannan lokacin duk wannan kayan aikin da suke yanzu ba su da shi sun san wannan ƙarfin ɗan adam ba zai iya wannan ba tura ne suke faɗan haka ma duk da baki da ko to su da ita kafiran maka ne jami'ai ne kawai maguzawa ne ba ma masu ilimi ne irin na tura yanzu ba ko na bani isra'ila ko kaza kaza lalle ba su sani ba sai Sheikh Muhammad ne ya kago shi amma yanzu wanda bature ne mai ilimi ko ilimin kowane nau'i na ilimin muka nan a zo a karanta ma Qur'ani bare a karanto wajen da ya magana irin wannan fannin nasa bai yi tunan da ya ce lalle ya tabbata wannan daga Allah yi ta ba ai ba wanda zai faɗi zai faɗi wannan to shi Qur'an nan daga cewa daga Allah yake bal kazzabu bal dai sun karyata ne bi malan yi hidu bi ilmi da abinda ba su kewaye da ilimin sa ba dan jahilai ne dan ba sani ba kazzabu bil Qur'ani sun karyata da Qur'ani walam yatadabbaru dan ba su duba zuwa Qur'ani ba ba su bincike shi ne sun ji ba ba su duba Qur'anin ba ne walamma lam yati walamma lam yati min tawiluhu yayin da azabar da Qur'ani yake ta faɗa ba ta zo musu ganta ba don haka ma ya ƙara sa cikin abu. Wannan malam ya tuni yayin da bai zo musu ba tawiluhu ƙarshen abin da Qur'ani yake gaya musu min al'azabi na daga azaba duk wannan ban tsoron da Qur'ani yake gaya musu dan ba su gan shi ba shi yasa suka ƙara yin shi shige amma ranar da suka gan shi kuma zalannan sun san shi lallai wannan Qur'ani na Allah ne kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne كذلك كذب الذين من قبلهم irin wannan ƙaryatawa irin wannan ƙaryatawa da mutanen masa suka yi a takazibu ƙaryata wannan kazabal ladina min qablihim wanda suka zo kafin su ma sun ƙaryata din nan rasulahum sun ƙaryata ma'aikan su فانظر كيف كان عاقبة akidatu zalimi duba ƙarshen wato azzalimai ya kasance bisa kafibin rusul cikin karyatawar su ma'aika ai akiru amrin ai karshen lamarin su min alhalaki na daga halaka to fa kazalika nuhliku haula'i ai duk mun karanta muku adawa sun karyata an halakar da su suwana sun karyata an halaka ba wani annabi da zai sai kai an ce fa kazzabu fa ahlaknahu sun karyata mun halakar da su to kuma mutanen maka inna abin da zai faru kenan ku jira ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم yana daga cikin ahalin makasa mutanen maka dinnan man yumin bihi wanda ya yi imani da shi wannan bi ilmin la saboda ilmin Allah zai yi imani har yau duk suna nan a kafira amma Allah kamar yana babu labari eh to ba wai duk gaba ɗayan su ne za a halaka ba akwai daga cikin kafira ma wanda za su musulunta duk gaba ɗaya ko amma su zama manya manyan sahabbai akwai wanda za su musulunta duk gaba ɗaya domin man yumin bihi ne ilmin la zalika saboda sanin Allah haka wa minhum man la yu'minu bi a cikin su ko akwai wanda zai mutu kan kafirci ba zai imani da shi ba irin manyan arna su Abu Jahl kenan ko har suka mutu cikin kafirci nasu ba su imani da shi ba وربك أعلم بالمفسدين Allah shi ubangijin ka shine mafi sani da masu barna ta hadidu wannan ban tsoro ne gare su وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أمركم idan suka karyata ka wa in kaza kuka idan suka karyata ka fa kulli amali to ga musu aiki na na waje na wala kun amalu kun aikin ka na kowa ya je abin da ya ga dama duk abin da me ya komai luda komai mutum ya ebo bakin sa to kowa ya je abin da ya ga dama abin da na yi ni zan samu lada na a lahira abin da kuka yi ku za ku samu sakamakon sa a lahira da kullum da za a amali kowa za a saka maka irin aikin sa أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء mimma مما ta'malu تعملون kuma ku kunta ne ga abin da na aikata Allah ba zai kama ku da abin da na aikata a lahira ba wa ana bari'un mimma ta'malu ni ma Allah ba zai kama ni da abin da kuke aikata a lahira ba to ashe kowa ya je aikata abin da ya ga dama kenan wa hadha mansuku wannan aya an soke ta bi ayatu sai da aya ta kobi amma bayan an kowa Madina ana maka ne wannan amma bayan an kowa Madina sai dai imani kawai amma za a ce kowa ya je aikata abin da ya aikata ba to haka idan mutum yana gidan kafirci kasar ba ta musulmi ba ce kasar ba ta su bace yana kasar turawa shi ba wannan aya har yau tana nan ko ya aikata abin da ya ga dama sai ka aikata alheri ka sufi ta aiki ba ruwa ba aiko ka wajen su ba ba ta ba amma in ana gidan musulmi kuma tun musulmi ne dole kasa gwamnati ta sa hukum- hukunci dole sai an bi wannan shari'a din duk gaba gida dole dole sai an bi wannan an soke daga ayar ta kogi ومنهم من يستمعون إليك wannan daga cikin kafiran nan dai mutanen makka din nan man yastami'una ilayka wa'anda suke zuwa suke sakar jin ka idan manzo Allah ya tashi sakar dare a ta karatu sai ya duk a duk biyo duhun dare manyan azan duk sai a biyo duhun dare a zo a koya ana ta jin ku sa Qur'ani daga nan za a dan koyi wata magana da an zo wajen hira kuma gobe sai wani ya dan faɗi wata hikima har dai suka gane da mutum ya faɗa ce wallahi fatuwa kai na mutumin ne wallahi wannan magana ta mutumin ce ta jiya da yi kenan har kuma ma suka dinga yin karo da junansu to ka rufa asiri to ka rufa to ka rufa min man yasmi'una ilayka akwai masu saka ci zuwa gare ka idza qara'ata idan ka karanta qur'ani sai su zo istama ana fadu wani su zama usun tarumin quraish daga quraishawa fihi abu jahal akwai abu jahal a ciki wa fihi abu sufyan akwai abu sufyan wa gairihin da wani su kutubatu ma yana ciki da shebatu faqalu sai suka ce hal tasma'una ma yaqulu muhammadu kun ji abin da duk kuma suka yi kacifar gaba ɗayansu a wajen sakacin da kuma kai ka ji abin da ni ban ji ba kuma kowa yana tsoro ya cire ya ji dan a ce ya ji qalu innahum lan yasma'u shay'an ai ba su ji komai ba أفأنت تتبع الصم ولو كانوا لا يعقلون Allah yake ƙarya suke sun ji amma ba ji na karɓa ba ba ji na lura ba to ashe ba su jin ba gaskiya ne afa anta tusmi'u sunna yanzu kai za ka iya ciyar da kurma wanda bai jin komai Allah ya kamanta su da rashin ji min adamul intifa'i saboda ba su yi amfani da shi ba ji ne kan kunne ya ji amma zuciya ba ta ɗauka ba ashe bai ji ba su ba su yi ba su ba saboda ba su yi amfani da shi ba bima yi tila alaihim ga abin da aka karanta musu yanzu kai za ka iya jiyar da kurma wanda zai ji walau kanu la yaqiluna ko da ba su ba su da hankali za su hankalta abin da ake faɗa za ka iya jiyar da shi ومنهم من ينظر إليك akwai daga cikin su ma kafiran manyan zuri idan ka wanda yake kallon ka ko fara quraishi kafiran quraisha ai da ma la yazliku na kabi afsirin in annabin ya fito sai ai ta halalan ka ai ka ce ma idan su zai fada shi sallallahu alaihi wasallam kuma da suna da hankali su kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun taɓa ganin cikakken dan adam irin wannan sallallahu alaihi wasallam sun taɓa ganin cikakken dan adam insani kamil irin wannan su kalli ayar imani da ka kalli mumini ba sai an gaya ma ba za ka ga ayar imani da abubuwan sun taɓa ganin ayar mutumin Allah mumini irin wannan sun taɓa ganin a duk dai bai amfane su ba duk da baki ɗaya duk ba amfane su ba wani sarki ba wani sarki ya zo ya ziyarci kabarin abaya zidin bustani da ya zo ya ziyarci kabarin abaya zidin bustani sai ce akwai wanda ya zamani da shehi a cikin nan wajen sai aka ce iya akwai tsohowa ne da za ka fanke ta aji a zo min da shi idan ya gashi an ji an ɗauko tsoho ne tuko ya tsufa ce baba kai kai zamani da shehi ce ka rika wata magana ta su ice ina rike na rika maganarsa na biya ta duk wanda ya gan shi ko wanda ya ga wanda ya gan shi hawa baka ba zai cuta ba kan aljanna ne sarki ya ce wane musu dan me zai faɗi wannan bayan ga Abu Jahil ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Sufyan kafirai Abu Jahil sun ga manzon Allah sai tsohon ya ce a sarki Abu Jahil ya ga manzon Allah ba ya ga marayan gidan Abu Talib kawai amma da ya ga manzon Allah da ya musulunta marayan gidan Abu Talib kawai ya gani kafiran maka sun ga manzo Allah amma ba su gan shi wanda Allah kawai wani marayan can gidan ko ko dan dan gidan kan ba ba ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba marayan Abu Talib suka gani amma da sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun musulunta to Quraishawa sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yanzu ilaika ga baki daya amma ko bai amfane su ba ganin ba su imani da shi ba afa anta tahajul umya wa law kanu la yubsirun aka anta tahajul umya yanzu kai zaka iya shiryar da makaho ko da ya zaman to baya gani shabahun Allah ya kamanta su da makanta fi azamul ihtida'i cikin rashin shiryewar su fal a azamu bari da cin buwan nan ma fa inna halata amala ta Allah ya ce ba hoye na ce idan kansu kai makantar ba walakin ta amma kulubul lati fi suduri wato idan jiran da suke cikin zuciya su take su take makantarwa inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a inna Allah Allah tabaraka wa ta'ala baya zaluntar mutane da wani abu Allah tabaraka wa ta'ala bai zalunci kafiran nan ba kuma da ka ce to in su wayannan kafiran duk da wayannan abu da ake faɗa ai Allah ya yi so ya aka yi kenan Allah ya ce inna Allah la yuzlimu an-nas shay'a yayi tasarrufi ne a cikin kayan mulkin sa idan Allah ya tasarrufi a cikin kayan mulkin sai ne adalcin sa ne tabaraka wa ta'ala la yuzlimu an-nas shay'a haka su suka aikata to ai aikin ma wa Allah ka laka kuma mata ya ce to wani yana daga cikin layis al'amma ya fa'al za ka shigo kanka kenan ba ruwanka Allah da kayan ya aiki kai dai ita addu'a Allah ya zaman to ya shiyar da kai tabaraka wa ta'ala mutum yana da kejin kajinsa ya nuna wa'in su kajin yace a yanka a gasa wa'in su kajin kuma yace a basa a dinga kai ya yi zalunci a wanda ya yanka ko ba ruwanka da wannan inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an Allah bai zalunta mutane da komai.
Walakin nan nasa an busa hun yazlimu.
Mutanen da suke zalunta kansu cikin wato kafircin su.
Wa yau mana hashiruhum ka allam yalbasu illa sa'atan min al-jahili yata'arafuna bainahum.
Wa yau mana hashiruhum ranar da za mu tashe su, wa yau mana hashiruhum ranar da za mu tara su. Ka annahu kai ka ce su lan yalbasu ba su zauna masu duniya a nan duniya. أو القبور كل زونا أسكن كبرهم بإلا ساعدا في قلوك في كوي من النهار نرانا إنا لحول ما رأوا سبيل أوران أبن دسلغن يتعارفون بينهم كما إذا من كاشف بزاف غاني جونانسو إن أنت أتكاما كوا بي غاني وان دي صحابة دشي على الدنيا كوا بي غاني mutum zai san babansa wannan babana ne wannan abokina ne wannan kaza kaza ya fara buna bainan inda ma buɗe su yayin da aka sashe su ya arbu kullu ahadin akahu kowanne mutum zai san dan uwansa idza laqiya hu in hadda shi thumma yanqati at-ta'arufu li shiddati al-hawli sannan kuma sanuwan ma ta yanke saboda kananin tsoro kuma kowa ma ya manta kowa da kowa duk da baki daya قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الذين كذبوا بلقاء الله وإنهم suka karyata da saduwa da Allah shine tashin kama suka ce ba za a tashin ba ma sun tace wa'annan وما كانوا muhtajin ba ku shirya yi ba ne wa'annan duk da baki dai ma'ana a zauna a yi ta zaman banza kenan ta abu sai aka ce ba ka shi kama ba ai wani ya gama da kai ya kinkin ya yi ta tutar ka ya yi ta kala kala aka ce shi kenan an mutu kuma an sha banza ai kai ma ba za ka yarda da wannan ba ko su ba za su yarda da wannan ba yadda dan su san su suka yi zalunci amma wanda aka zalunta shi ya yarda a ce ba a tashi dama ba ai za a tashe ta kwarai kuwa ba mu haka su ba shiryayyu ba ne وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم wa in ma nuriyannaka in ma dai mu jaranka han mu nuna ma ba'ad allazina ba'ad allazina idukum ba'arin abin da muke alƙawarta musu lalle azaban nan sai ta same su to kai yanzu ko mu iya jan ranka sallallahu alaihi wa sallama har ka ga abin min al'azab ka ga azaban fi hayatika azamaninka azaka to wannan kuwa aw na tawaffayannaka ko kuma mu karɓi ranka ma sai bayan ka ma shikenan abin ya same su qabla ta'zibihim kafin azabatu fa ilaina marji'uhum wajen mu ne za su dawo ثم الله شهيد على ما يفعلون sannan ubangiji mai tsinkaya ne a bisa abin da suke aikatawa min takazibihim na karyatawa su wa kufrihim da kafirsu fa yu'azibuhum ashadda al'azab sai a azabtar da su wannan aya tana nuna mutum ya hakuri duk abin da kake yi na Allah ka yi hakuri in wani ya cuce ka to ka yi hakuri wannan abin da Allah ya alƙawarta bai yana nan amma ba dole ne idan ka ya gani ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne amma Allah ya ce ba dole ne ka ga abin da zan mutu ba ila in jaranta haka gani ila kuma in tafiyo da kai waje na bi abin da yana nan a abin su to wannan yana faruwa idan azzalimi ya zalunci mutum ya yi hakuri ya fawwala wa Allah lamarinsa hakuri yana da kyau duk abin da aka yi ma ka yi hakuri ka fawwala wa Allah lamarin idan kai hakuri ka fawwala wa Allah lamarin baka ce za ka rama da kanka ba yanzu Allah zai baka da kanka za ka Allah zai baka da kanka amma ka fawwala Allah lamarin sa kai hakuri ka bar Allah ya rama ma shi ka miƙa wuya da hukuncin Allah ka san hukuncin Allah ne to wannan na farko za ka sami yardan Allah Allah zai yarda da kai ga baki da kuma Allah zai yi abin nan da ya alƙawarta sai ya yi wa wannan azzalima amma ba dole ne idan ka gani ba kila a rayuwanka kila kuma bayan ka rasu amma dai kai ka samu cin riba ka samu yardan Allah ka samu abu amma kuma wannan abin da Allah ya alƙawarta azabin nan sai ya same shi amma sharadin ba ka ɗau hukunci a hannunka ba amma an ka ɗau hukunci a hannunka shi kenan Allah ya ba ku biyu ya ba ku biyu ka fawwala wa Allah lamarinsa kuma wannan kai wani zai ce ma ai rabanci ne zama raban gari rabancin ne gwara rabancin akan Allah ya shine inna Allah yaqadu 'ala allazina amanu Allah ne yake karewa mu'mini Allah ne yake nufi a han ba ɗauka a hannu hukunci a an ka ɗau hukunci a hannu za ka rama ka da ƙarfi kenan to kuma naka ne da ba shi yanzu kuma Allah kuma ya kare sai da da abun ka figa ba shi da wannan aya har yau tana nan mu dinga yin hakuri kowa ya dinga yin hakuri kowa ya abin da ya iya ya dinga yin hakuri duk abin da ya faru da sanin Allah duk abin da ya faru da ikon Allah in ka fawwala lamari da Allah gashi ka samu ladan hakuri gashi ka samu lada kuma dai wannan abin da Allah ya alƙawarta sai ya kama azzalimin nan zai kama shi bai kare shi ba abubuwa biyu Allah bai kare sai an je lahira zalunci da safan iyaye Allah bai barin wa'annan biyu sai an je lahira kaga mutum yana zalunci yana ta jin daɗi yana dariya kai ima kuka ka san wannan dariya kuka za ta zama wata rana ko mu dade ko mutuwa sai ta zama sai ta zama kuka amma fa ba wai ka gaggawa ba mu gaggawa ne da mu so muke yi da wani ya tuce mu ko wani ya zalunce muke mu ga Allah ya halaka shi Allah halaka mun wani ko baka faɗa ba zai yi amma ba wai dole sai idan ka ya gani ba ba sai a zamanin ka ba a'a ko a zamanin ka ko kuma bayan tafiyar ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dai Allah ya san dai Allah ne sun kare ne ga abin da ke da a ce Allah bai san abin da kowa yake aikata ba ne ai da shi ne hakari ko a tun da dai Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kowa yake hada shi kenan kowa zai yi to amma ba dole ne kuma idan ka ya gani ba duk da baki daya wa li kulli ummatin rasul kowace al'umma daga cikin al'ummatan da aka yi kowace an aika mata an ma'aiki al'ummatai suna da annaba da an aika musu su fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun idan annabin nan ya zo musu fa idza jaa rasuluhu idan annabin nan ya zo musu qudiya bainahum bil qisti shikenan sai a yi hukunci tsakanin su da gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji da adlihi da adalcin sa ba'athar rusula ya aika ma'aika kullu ummatin lahum rasulun kowace al'umma tana da ma'aikanta yad'uhum da yake kiran su zuwa addini har za ka zabu idan ka tsare ka shi ku biya bainahu sai ayi hukunci tsakanin su bil qisti da adalci bil adli da adalci yu'azzabuna su wanda suka tsare ta din azabtar da su wa yunajjar rasulu a tsayar da shi ma'aikin wa man saddaqahu da wanda ya gaskata shi ma'aikin da wa'inda suka bi shi a tsayar da su kafiran kuma a halakar da su ba a zalunce su ba wa yaquluna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin ina cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai mu alƙawarin azaba nan da kake wai sai wace ne wai wace ne wannan alƙawarin azaba din da ake inda ya sa ne gaskiya ne in kuntum kowane annabi ha ga ya masa ba manzo Allah kadai ba in annaba su zo kan kun ba ku imani ba za to wai wace ne azaba za ta zo ne in ku masu gaskiya ne illa amliku li nafsi darran wa la nafa illa ma sha da Allah ya mutu a ai ba ni nake kawo azaban ba ni la amliku li nafsi darran ban ban ban mallaka wa kaina ije cuta ba asfa'u ban iya ije wa kaina cuta ba ni kaina wala naf'an ban iya amfanin kaina ba ni kaina illa ma sha Allah sai abin da Allah ya kudurta in amfanar da kaina ko in fice ta illa ma sha Allah yanzu dai ai akwai cutan akwai amfanin ko to irin wannan waje ita take halakar da wanda ba shi da ilimi ko ka kinta kawai ka fassara aka koya maka kawai to ai ka ji shi kansa annabin an ce ce ban mallaki amfani a kaina ba ban mallaki cuta ba ka ya ka ji ayar mana yanda ta faɗa ya za ka yi da illa ma sha Allah to wannan hatsari ne ba wai wanda wanda kake so ka zaga din ba shi zagin zai fara sauka kansa ba Allah ka fara sakowa mata Qur'ani ka fara canjawa mata lalle yanzu kafiran maka sun ce da manzalla duk ma annabi ma ba annabi Muhammadu ba to har kuma annabi Muhammadu wai azaban wace ne ne ka zo mana Allah ya ce a ga ya musu kai wannan a hannuna take ga ya musu kai kanka baka mallakar wa kanka ije azaban ba baka mallakar wa kanka jawo amfani ba sai abin da naga dama a ba ka da ikon ka ce ku halaka yau sai abin da nema iko ai Allah ya yi wa manzo Allah wani daga cikin ikon haka ko nawa manzo Allah ya yi wani bakar addu'a yanzu yanzu ya halaka ya ce da wani zaki ya cinye shi zaki ya cinye shi kuwa ya ce Allah ya sa musu yunwa Allah ya sa musu yunwa shekara bakwai har sai da Abu Sufyan ya zo ya tuba a gabansa sannan nawa manzo Allah yake faɗar abu ya faɗa ya yi wa mutum biyar addu'a ta same su nawa manzo Allah har ko gaya musu ba zan iya jawo muku alheri ba sai abin da Allah ya gaza nawa manzo Allah ya yi addu'a alheri ta faru to wayannan ayoyi sai an bi su yadda Allah ya faɗe su kanshin ne sai an ji su hankula amma in ana so a zagi wani gaggaga to ai ga shi kansa annabi Allah ya ce shi ba zai iya amfana kansa ba ai shi ma ba zai iya cutar da kansa ba ya ga ya tsiri ya zaka da illa ma sha Allah a dinga bin karatun yanda yake sai karatu ya dinga fitowa abin da yake kawo hadari yanyanka ayoyi a dinga gutsuro a dinga gutsuro ayoyi a dinga gutsuro su shi yake kawo hadari a dinga kafin ka gutsuro su kun sai ka bi ayar da tsawonta ga baki da ka ne kashi sannan za ka iya gutsurowa ai kowa inda za a dinga gutsuran maganarsa sai a zage shi ma a ciki kafirai suna cewa manzo Allah ce ka a zo wajen sallah aka ce annabi ya ce ka a zo wajen sallah yace kwarai mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ta tusallata illa wa alaikum sakina kar ku zo wa sallah sai kuna nutsuwa ba sai ga to mun ba muku sai kuna nutsuwa din mu dai mun daula ta tusallata a ina za mu yadda da wannan ha ai ba haka kowa haka dinga yanyanka maganar sa ana ɗauka to ka a daina yanka maganar Allah ana mutum ya ɗau wajen sa ranka kaza a dinga karanta abu da ya mutu ni ba ni nake kawo azabar ba ni ba ni nake la amliku li nafsi da ya mutu ban mallaka wa kaina naf'an amfa la amliku li nafsi ويقول لما kun ga ya musu la amliku li nafsi darra ni ban mallaka wa kaina cuta ba a duka abu da zan iya ije shi wala naf'an ban mallaka wa kaina amfani ba bare ku in kice ko kun amfane ku illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama in amfa an yi kaddira li Allah ya barba ya bani iko alai Allah ya kan ba mutum iko ya ci kansa ma ya ki zuwa makaranta wa ya ci kansa ya ci kansa ko a hana kai shan wani abu mara kyau ka je ka dinga ɗaukan abin kana ta. Yanzu duk wannan kayan banza a sha abin da zai sa maye, a sha abin da zai sa cuta a mutum ya san cuta ne. Waye cuta wani ya zai ganye shi da ƙarfin da ya ɗora masa. Kaga yanzu Allah ya ba shi iko kuma ya cuci kansa. Shi ya cuci kansa. Ko mutum Allah yana ba shi iko ya amfani kansa. Ya tafi makaranta, ya yi wanka, ya sha magani, ya yi abubuwa duk gaba ki To abin da Allah ya ba manzon Allah iko na ya yi addu'a kafirai su halaka man in ana duba hadisai guda za su kirgu abinda Allah ya ba manzon Allah iko na ya yi addu'a amfani dukkan amfanin da muke ciki na waye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk wannan ba amma kuma duk wannan na cikin ma sha Allah abinda Allah ya so sallallahu alaihi wasallama illa ma sha Allah ko sai abinda Allah ya so an yi kasira liya wadda tsantsandar samu alayya a kansa fa kai fa amluku lakum hululal azabi to ta tsatsa zan mallaki azaba ku fa a gare ku likulli ummati kowace al'umma tana da ajalinta da Allah ya kafa mata kowa da ka ganshi akwai ajalin da zai kai kowace al'umma tana da lokacinta da Allah ya kafa mata muddatu tana da lokaci ma'alumatin sananne ne halakiyin da halakar su shi ne hikimar kawai amma da ba kowace al'umma akwai lokacin da za ta halaka ba yana kai annabin zai ce su halaka kuma su halaka duk da baki da إذا جاء أجلهم فلا يستعجلون ساعة ولا يستقدمون idan idan ja ajaluhum idan ajalin nan lokacin nan nasu yazo ala yasta'khiruna ay yasta'khiruna ba za a jinkirta musu ba sa'atan awa wala yastaqdimuna kuma ba za a jinkirta musu su ƙara wata ba ba za a halaka su kafin lokaci ba ba za a halaka su bayan lokacin ba daidai lokacin da aka shirya shine za a halaka su قل رأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون kun gaya musu a kabirni mutan maka kuban labari in ata kuma azabuhu bayata ban san lokacin ta ba ba ni da ikon yin ku azaba sai Allah amma ko to mu yi aiki da hankali ma in Allah ya kadarto azabar ta zo muku da daddare lai- bayata ta zo muku lailan da daddare au naharan ko ta zo muku da rana ma za ayyu shay'in yasta'jilu min al me kuka isa ku yi ai gaggawa tun shirme kuke yi idan ka zo din me kuka isa ku yi me kuke gaggawa a cikin ta ita azaban kar ku dinga gaggawa tana nan tafi shi mutum maimakon da suna da hankali maimakon su gaggawa alheri ke ne ya shigar da mu mana amma sai dai su gaggawa sharri a a kansu ma za su ajin da mushrikuna mushrikuna ay al mushrikuna mushrikai ثم إذا ما وقع آمنتم به a sun mai zama yanzu wanda za ku imani ba ne sai bayan azabar ta afku a sun mai zama wa sai bayan azabar ta faru Allah dukun ta sasa gare su amincin biyu sannan za ku imani da su nuna za ku imani ba adam koyar azab bayan azabar ta sasa wa zalika la yanfa kun san ko wannan ba zai yi amfani ba
آمنا وقد كنتم به domin تستعجلون azabar ta faru kuma suka ce za su imani a nan ba zai amfani ba kai yuqal lahum sai a ce da su ala ne yanzu ne su nuna za su imani wa qad kuntum fi tasta'jiluna da ku gaggawa kuke ma iski za a dan izgili kuna cewa wa she za ta zo ko ba ta ayyo ba ta zo ba ثم قيل للذين ظلموا ko ذوقوا عذاب azabar الخلد kullu sanan ka ce ga wanda suka yi zalunci suka yi kafirci rukul azabar kullu ku kankane azaba ta dawwama هل تجزون illa ma kuntum tasbihu ai ma zauna ba komai aike saka muku ba sai abin da kuka aikata ba ai muku sakayya da wani abu da baku aikata ba da za a ma kuntum tasbihuna abin da kuka kasance kuna kururuka ne sai aka saka muku da shi ويستنبئونك أحق kina tambayar ka labari wai har zuwa ake aikata wannan manzo Allah a tambaye shi labari na izini ya san bi unaka suna tambayar ka labarin a hak wai da Allah Muhammadu labarin a zamanin da kake faɗa ku gaskiya ne wai san bi unaka suna tambayar a haku wai a zamanin da kake faɗa ku gaskiya ne shekara nawa kana faɗan ta ne har yau ba a ganta ba wai a hakun wai kan Allah yanzu a zamanin da kake faɗa ku gaskiya ce وفي حبي إنه ya haku wai suna tambayar ka haku wai yanzu gaskiya ne ku azaban nan ma wa adana abin da ka alƙawarta mana bihi min al'azabi na daga azaban nan wal ba ta tashi kama wai dan Allah gaskiya ne kulli ke ne musu yi ne larabci ya yi daidai da hausa ba kulli ke ne musu yi wallahi gaskiya ne Kul i da ne muku i gaskiya ne, warafi hamma na rantse muku da Allah gaskiya ne, وما أنتم بمؤمنين innahu lahaq na'am wallahi innahu lahaq wallahi azaban nan da kiyama gaskiya ce وما أنتم bi بمؤمنين mu'minin ku ba masu tserewa bane ta ranar ta kama ku ba za ku iya tserewa ba ولو أن لكل نفس ظلمت ما كذبت لافتدوا به al'aran nan ne ba anna li kulli nafsin zalamat cewa da a ce kowace rai da sai zalunci sai kafirci din nan tana da ma bilarati abin da yake cikin ƙasa duk abin da yake kan ƙasa dukiyanta ne min al'amwal da lauta ga da ta miƙa shi dan tafashi kanta kuma ba za a karɓa ba da ka miƙa shi min al'azabi na daga azab dan tafashi kanta min al'azabi na daga azaba yawmin qiyamah ran tashin kiyama kuma ba za a karɓa ba وأسروا الندامة لما To رأوا العذاب shi kenan idan ‘yan wutan su suka shiga wuta kuma Allah ya kiyaye mu. Shi kenan a tarrin nadamata manyan arnan kuma ke to kun gaba kar ku nuna fa kun yi nadama a sarari dan ‘yan wa'anda aka bata kuma kar su ji daɗin dariya kuma kuma kowa ya koya nadamarsa. Sai suka koya an ce wannan asarru tana nan a zahirinta. Sai suka koye nadamarsu ala tarkil imani abu sabarin imani lamma ra'aul azaba da suka ga azaba. a kafaha ya ru'asa manyan sai suka koye ta an du'afa daga raunanan nan allazina azalluhum da suka batar da su makafata ta'ayir dan ka a aibanta su da shi وقضي بينهم بالقسط وهم لا ya يظلمون ce hukunci hukunci tsakanin su bainal kalaiki tsakanin halitta bin da adalci hum la yuzlamuna ba a zalunce su ba lamma da kala ahlun nari yayin da yan wuta suka shiga wuta annara wuta nadimu in yan wuta suka shiga wuta za su yi nadama nadamatal abadi nadamar har abada za su dawoma cikin azab nadama har abada annadamatu an ce nadama ta kasu hudu Allah ya kiyaye mu da duka baki daya nadama ta kasu hudu annadamatu arba'atu aqsamin nadama ta kasu hudu nadamatu yawmin akwai nadama kwana daya wa nadamatu amin akwai nadama shekara daya wa nadamatul umr akwai nadamar rayuwa gabaki daya wa nadamatul abadi akwai nadamar har abada Allah ya kiyaye mu nadamatul yawmi nadama kwana daya man bakara wanda ya yi sammako ya yi tafiya da safari fa'udiya da amu kana tafiya ka zo wani gida ku gaisa da wani aka ce ai ga abinci kace a ai wani ya ce ai ai za mu je mu haɗu da wani yana nan zai haɗa mana kaza kaza kaza kaza ko ka ki cin wannan abinci ka tafi san kuma ba ka haɗu da wannan ba kuma ba yadda za a haka kwanda yunwa ai duk matafi yana haɗuwa da wannan ga abinci ko kuwa ga wata tasha ga ana sai da abinci kaza kaza ku ce a ai mu ƙara ai babar su ai kajin da suke kajin da suke tsakar babal da ai sun fi kyau shi ke nan gare ka sanar da ta kuma an tashi duk ba ai ba kafin ku je Kano kuma gari ya waye kaga ai an dama goma to to na dama kwana ɗaya kenan ita ma dai na dama ce ke kai yanzu dai don wai waye yake ma wai kan a tsaya ne a tsaye a ko sai a so mu ai wane ne ai wane ne ai wane ne to to kam kana an nan akali ka cikin abincin nan kai za safara kuma idan ya tafiya nan waliyar tsolin ya ji ta'aman kuma ya zama baka samu abincin ba a nan gaba Nasima yau ma wuce wannan rana lalle za ka yi nadama ko wannan dare da baki ɗaya za a kwanda yunwa za a kwanda yunwa to wa qala sai ka sai ka duk yana cewa wa jiddu sai na so an ne akan su qabla kuru ina ma na ci abincin nan da aka bani ko ina ma na ci abinci da gida kafin fito wa hadhihi nadama ta je wannan nadama ce ya karama ta kwana ɗaya ce kawai ko ko ta dare ɗaya amma za a kwanda cikin wuya za a bacci da kalma zai zo yunwa bai ranar za a ɗanɗana bai ko to amma dai nadama ce ya karama ita ma ba daɗi yawmin wahidin kwana ɗaya ne wa nadamatul ami sai nadama shekara guda ta yin shuka duk da baki da har lokacin shuka ya shige ruwa ya nisa kuma a ce ai yanzu ko an yi shuka ma ba za ta yi ba man ta akara duk wanda ya jinkiri alil fazari daga yin shuka dasa tsiro yandamu zai yi nadama wa kasal hasabi in yaga lokacin da masu girki kuma ake sayin girki ilal ami ya san wannan shekara da shi ba su da abinci duk da baki da to zai yi nadama shekara wannan shi kuma shekara zai yi da ya je siya an matsa da ya dinga yau da na noma an na je siya ni ne ne haɗa ni da siya da na noma haka shekara zai yana faɗan wannan sai ya yi nadama shekara shi wannan shekara zai yi wa nadamatul umri Allah ya ta sai nadamar rayuwa ga baki da man ta zawaja imra'atin duk wanda ya auri mata imra'ata sujin mata mai mummunan hali to yanda mutu da hayati zai nadama iya rayuwarsa kullum ba zaman lafiya ya haifi ya'yan ma ko arabin ma kullum a cikin rigima ake sai ta zo an yi wata rigima sai kaza kaza dai haka dai in dai ya auri mai rigima mace mai munan hali to zai yi nadama iya rayuwar kullum a cikin bakin ciki yake wannan ma haka iya ta rayuwa ce wa nadamatul abadi nadamar ha abada ko iya iya la shika qawli ahlin nari za ta faru ga yan wuta yanda mu na za su nadama abadan har abada tilka hiya nadamatu wannan ita ce nadama Allah ya kiyaye mu ألا إن لله ما في السماوات ولا على كواجي ما في السماوات أبن ده يجي كمان بقي وما في الأرض أبن ده يجي كسي دك باكي دينا الله ني ودك باكي دينا الله ني ألا إن وعد على الله أكواجي فالقول الله فقد يعني ولكن أكثرهم لا يعلمون يدخلوا سبحان هكذا هو يبكي ويمي الله شيء يرايا ويكي كشيوا وإليه sun da'o kuma ga Allah ne za su koma duk da baki da Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ne shi yake rayawa su duniya a nan duniya wa lakiratu da lahira idan an tashi wai miki kuma shi yake kashewa wa turja'una bi lakiratu zan koma kuma a lahira in zuwa gare shi fa ijabikum ya saka muku bi amalukum da ayyukan ku يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ya ayyuhan nasu ya ku mutane ahlan makkata ya ku mutanen makka qad ja'atkum maw'izatun gargadi ya zo muku fa wa'azi ya zo muku fa qur'ani ne gargadi ya zo muku fa sai aka ambaci dukkan sama gargadi ne gabaki da gargadi ya zo muku fa me rabbukun daga ubangijinku kitabu littafi qur'ani ya zo muku fihi malaku ya gaya muku abinda in kun aikata na alheri alheri zai same ku wa alaikum ya gaya muku abin sharrin da an kun kada aikata sharri zai same ku duk Qur'ani yayi bayanin wannan huwal Qur'an shine Qur'ani wa safal Qur'ana Qur'an Allah ya ya sifanta Qur'ani bi annahu mawdizatu cewa Qur'ani gargadi ne wa'azi ne yad'un nas yana kiran mutane ila ma fi khairu darain Qur'ani yana kiran mutane zuwa abin da alherin duniya da lahira yake a cikin sa faman intasala duk wanda ya bi wannan Qur'an amrahu lamarin sanata ya tsira wa man khalafahu duk wanda ya sa masa halaka ya halaka wa shifa'u waraka ta zo muku warkewa ta zo muku lima fi suduri da ciwon da yake cikin kirazanku na daga kafirci din nan ciwon da yake cikin kirazanku to waraka ta ta zo muku waya hadis talina Allah ya ji yadda na gaba kuma ilal aqaidi sahihati kuma qur'ani din nan dai shi yake shiryar da musulmin kuma zuwa kudurta kudurta mai kyau fayan juna min al aqaid al fasida sai su tsira daga abubuwan da zuciyarsu ta kudurce na barna wasu kuki da shakka dan wata shakka da dan wani kokon da yake cikin kirjin ko musulmin kuma qur'anin da shi zai ta warkar mata wannan kuma duk da baki da ya zama gangariyar mumini duk da baki da ya zama gangariyar mumini wa hudan shiriya ne ya hadisi yinkizuhum zai tsaye tsamo su mina zalalat da kasa wa rahmatu jin kai ne kuma lil mu'minina ga mu'minai hadihi wannan hawa uku kenan shari'atun akai shari'a shine mau'izatan wa'azi kenan wa ɗariƙatun akwai ɗariƙa imani kenan shifa'ul lima fi sudur wa hudan wa haqiqatun akwai haqiqa kuma wa rahmatul lil mu'minina dika alqur'ani qur'anin nan ja'a ya zo mana mau'izatan mai wa'azi ne mai gargadi ne min rabbikum daga ubangijin ka hazi shari'atu duk gargadi duk wa'azi duk kaza kaza wannan shari'a kenan ilimin shari'a kenan yi kaza kakkai kaza kaza kaza kaza kaza duk wannan kenan kakka bauta wani Allah kakka kaza wannan duk shari'a kenan alhamdulillah mutum sai zama musulmi yanzu ya zama gangariyar musulmi wa shifa'u kuma Qur'an nan in kana karanta shi kana jin hukunta sai warkan ma duk abin da yake cikin zuciyanka na daga shakka na daga abin da baka iya fahimta su sai warkar da kai kuma ka zama mumini kuma yanzu waraka ce kuma limatun sudur da abin da yake cikin kirki in mutum ne na musulmi ma zan can wai ko da cuta za ta warke ko ta ma duk ba su ba wannan ma duk da baki da to da kuma warkar da abin da yake cikin kirji wa hudan da shiriya hazihi dariqatu wannan dariqa kenan kuma wa rahmatu jin kai ne kuma lil mu'minina ga mu'mine kuma bayan kuma kana imanin kuma yanzu kai ihsani to wannan kuma hakikatun shi ake cewa hakika islam iman ihsan duk wannan aya ta zo da waɗannan hawa hawa kenan Wani bi fadlillahi wa bi rahmatihi kun ya musu bi fadlillahi da fadlan Allah al-islam shine musulunci wa bi rahmatihi da rahama Allah shine Qur'ani sai a yi ne da wa wa'annan bi zalika falyafrahu to ai falyafrahu wato an jirkita ma wato abin da ake falyafrahu musulmi su dinga yin farin ciki bi fadlillahi da musuluncin nan da Allah ya dora su akai kar ka dinga takama da wani abu in ba musuluncin nan da ba wai ka tsaya nan kawai kar ka yi imani kar ka isa ne ba amma duk wata ni'ima da zaka yi ai Allah ya ban lafiya ai ni mai kuɗi ne ai ni mai ƴaƴa ne a'a babban abin da zaka yi ka ce bayan babban ni'ima ta ni musulmi ne da Allah ya yi bayan babban ni'ima ta ni musulmi ne da Allah ya yi to abin da zaka yi ka yafrahu yi farin ciki da falalan Allah shine musulunci yi farin ciki da jin kan Allah shine Qur'ani yin wa wa khayrun mimma yajma'un da musuluncin nan da Allah ya ɗora su a kai da kuma Qur'an nan da Allah ya ba su wannan Qur'anin wanda akwai mau'izatun dinnan akwai shifa'un dinnan akwai hudan dinnan akwai rahama dinnan a cikin sa dinnan to waɗannan abubuwa khairu shi ya fi min ma ya ji ma'una da abin da suka tsara da duk abin da suka tsara fal yafrah ummatu muhammadin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta dinga yin farin ciki da fadlillahi da fadlan Allah musuluncin da Allah ya dora ta akai allazi huwa al-islam wanda shine musulunci wa rahmatu al-umma annabi ta dinga yin farin ciki da qur'ani allazi hiya al-qur'ani shine qur'ani yafrahu bi zalika ta dinga yin farin ciki da wannan allazi min indillahi wanda daga Allah yake huwa khairun wannan shi yaji min ma jama'u na daga abin da zamu tara min al-a'mali daga ayyuka wal aqwali da fasai duk gaba ki da annasu mutane sun ni'alu cikin ni'imomin Allah ala ƙasa mai sun rarrabu minhu akwai daga mutane man ya farahu bin ni'imat wanda shi da ni'imar yake farin ciki ma sha Allah na yi maya maya shi bai ganin Allah da ya bashi in ka dabe shi ce kai kokari na ne ya bani ban zauna na ji daɗi ba ni ne Lagos ni ne kaza ni ne Dubai ni ne kaza kai ka da Allah kai zauna ka ce Allah ya baka ka ga yanzu a kai duk ko ka ce taimaka ne ce kai da kake zaman banza ni na ina kokari na ka bai san akwai wanda da kokari yake ba da dan koli da dan koli ya fi kowa arziki sai shekara hamsin kullum zai fita kasuwa da safe sai yamma a dawo wani zai hamsin kaza kaza kaza amma yanzu yanzu wani yaro sai ga ya shiga wani business din yanzu yanzu yanzu sai ga ya ninka abin da dan koli biyu ya samu duka da ko ka san abin daga Allah ne to ya san wannan da to wani bai damu da zantan ko mai ni'imar ba shine Allah shi ni'imar ce kawai a gaban sa din ni'ami ya annaha mula'imatul li shahawati dan ta dace da shahawoyinsa wa hawa nafsi da san zuciyarsa wa minhu akwai daga cikin mutane ko man ya haramu bin zinnil amin zinni amin ga ni'imar da su duri hasan da ta zo ne daga Allah to alhamdulillah sai ga kuma dimma da Allah ya mana ni'ima fatiha da salatu ta لك أنت السميع العليم